Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kamar yadda sanarwa ta gabata a yau da taimakon Allah subhanahu wata'ala malaminmu Dr. Sheikh Umar Sani Fage zai gabatar mana da muhadara akan majalisun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da fatan Allah ya masa jagora kuma Allah ya ba mu fahimta mu gane abin da ake so mu fahimta. kafin nan za mu buɗe taron da addu'a daga ɗan uwa malam alasa salati goma ga annabi alhamdulillah sannan abu na biyu za mu nemi malam isa arama ya karanta mana wani abu daga cikin alkur'ani algaba ta malam su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض عن ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط آمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم
Allah duk wanda zai yi rikodin ya sa waye sa fura Allah ya hore mana nutsuwa da fahimta Allah gafarta malam fa ya tafaddal mashkura
Bismillahir Rahmanir Rahim ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala ashirin da biyu ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ta hijirar annabi alaihi salatu wassalam wacce ta yi daidai da sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya za mu yi magana a kan ajimalu insanin filkauni wanda yake a kauni gaba ɗaya ya fi kowa kyau halkan wa hulkan wa kamala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi da abu uku wanda bai wa kowane mahaluki ba abu na farko ya kusanta shi gare shi sama da yadda ya kusanta kowace irin halitta sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ya akwai yardar Allah tare da shi wadda Allah bai yarda da kowa kamar sa ba alaihi salatu wassalam sannan abu na uku shi Allah yake so sama da komai saboda ka ubangiji yana masa mu'amala ta girmamawa shi Allah iya yarda da shi ido rufe kowa ya bi shi zai tsira ya ce innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim saboda ka majalisinsa alaihi salatu wassalamu majalisi ne da babu irinsa a duniya wanda ko majalisi na mala'iku da suke almala'ul ala bai fi nasa ba wa'inda suke kewaye da shi dinnan domin da yawansu in suna gurin mala'iku ma Allah yana alfahari da wa'annan a gurin mala'iku subhanahu wa ta'ala saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin al'umma da rahama don haka ya aiko shi alaihi salam ya ba shi amana ta tauhidi ya ba shi amana alaihi salatu wassalamu ta alƙur'ani ya ɗora masa isarwa kuma ya isar alaihi salatu wassalamu alal wajihil akamali yanda Allah yake so ya ba shi ɗabi'a mai kyau da haƙuri Allah na cewa da shi wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan galizal kalbi lam faddu min hawlik ya zauna da su alaihi salam ya isar har lokacin da ya je hajjin ban kwana sallallahu alaihi wasallam yana tambaye su cewa ala hal ballagtu ku saurara shin na isar da abin da aka dora mun suka ce na'am nasahata wa ballagta kayi nasiha ba da gaganiya ba ba da hatsaniya ba bisa limana da hikima ka isar da sakon da Allah ya ɗora maka ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida abin da suka faɗa na wato abin da na kai koni sun shaida na isar kuma ka zama shaida to gurin zaman sa alaihi salatu wassalamu gurin zama ne da yake da ladubba da ake so a kiyaye wanda a shi ne za a zaɓu cewa kowane gurin zama na duniya ya ɗauki na haskensa daga wannan guri amma kafin wato maganar ladubban ina so in ja hankalinmu akan majalisi gurin zama larura ce ta ɗan adam duk mutum wanda yake raye a doron ƙasa in dai mutum ne to ba makawa akwai lokacin da yake zaune a wani guri kuma tare da waɗansu ko da ƙaramin yaro ne wanda ake shayar da shi nono zai waye gari mahaifiyarsa tana wani guri wanda da mutane a gurin saboda ka majalisa a gurin zama larura ce ta rayuwa a kowane iri a lokatai wani lokacin mutum zai zama shi ɗaya amma lokatai kuma zai zama akwai mutane da suke zaune tare to wannan guri na zama da ake samun mutum ya zauna ribarsa ko faɗuwarsa ta dogara akan abu ɗaya tak shi ne harshe duk inda aka zauna in an ci riba harshe in an faɗi harshe so da ka duk majalisun da za a yi magana a kai to dole ne harshe shi ne wanda za su zauna shi za su dinga kaffa-kaffa da shi domin kar ya kai mutane ya baro shi wurin zama iri-iri ne akwai majalis da ake kiransa majalisar zikiri wato gurin zama na zikiri wanda mala'iku suke nema akwai majalisar ilimi majalisi na koyan ilimi akwai majalisar iris wurin zama na bukukuwa in ana buki na aure ko kuma ta hani atil maulud ko buki na suna ko kuma a zo yi wa uwa ban kwana zai yi tafiya ko a zoye masa sannu da zuwa ko kuma majalisi na hukunci na mulki zaman fada ko kuma zama na tattaunawa wato a gana a yi asiri Allah na ce la khaira min fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasofa nutihi ajran azima akwai ko majalisul musamara wato wurin zama na hira da tanazzuhi nan kawai a ji daɗi a sarara to wayannan din su ne rabe-raben majalisi na zama to dukkanin wayannan da aka lissafa ce riba su ko faduwarsu tana cikin harshe in an kiyaye a ci riba in ba a kiyaye ba kuma a yi asara Allah kiyaye mu to sai abokin zama kuma shi ma iri biyu ne rak akwai aljalisu salih akwai aljalisu su abokin zama nagari da abokin zama mugu wanda shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya raba mana yake cewa kwatankwacin abokin zama na gari shine kwatankwacin mai sai da turare ko mai dauke da turare mai dauke da turare zaka amfana da shi ta fuska biyu ɗayan biyu ko ka siya ka dinga shafa ko kuma in baka siya ba kanshinsa zai bude ka ruhinka zai ji daɗi zaka ji kanshi ma'anar wannan shine ne zaka zauna da mutumin kirki to ko toce fuska sai ka karu abokin zama mugu shi kuma yace kamar mai hura zigazigi ne idan mutum ya dauko zigazigi yana yi aka saka karfe zaka ga yana dadal dadal dadal dadal wannan dattin da yake jikin karfen shi zai ta fita yace to imma ya dinga kona ka da wannan dallin dadal dadal sai ta wato kona ka in ko bai kona ka ba warin karfan da warin dattin karfan ya ishe ka ma'anar wannan shine zama da mugun mutum to ba mu kawai sai ya cuci mutum ko a dabi'arsa ko a wani abu nasa sai ya cutu to ana nusar da mu ne akan mutum zai zauna lallai ya zauna da mutanen kirki sannan gurin zama ko mai zama gurin zama ne ko na ilimi ko na zikiri ko kuma na jiwa as-salihah wanda za a tattauna a faɗa abin da yake na alheri shi majalisi na ilimi ko na neman na na na na na zikiri wannan shi mala'iku suke nema kullum in suka fito a sammai za su dinga yawo kamar da tsuntsu yake shalalle ko a sama yana shawagi yana neman inda tsaba take sauka ya koto da sun gani za su ce da sauran yan uwansu mala'iku halin mu ila hajatikum kai maza ku zo ga bukatar ku ta zo sai a zo a kewaye gurin sai da ana ta zikiri ana ta zikiri ana ta zikiri in sun yi sun gama Allah zai tawo mala'ikun tambayoyi me isa suke wannan zikiri sai ubangiji aljanna suke nema sai ce sun sun ga aljannan ne sai ba su gani ba da sun gani sai sun fi haka neman ta sannan za su sai sun haka neman ta sannan me suke neman tsari zai ce wuta sun taba ganinta ne sai su taba ganinta ba da sun taba ganinta sai sun fi haka ne sun sun fi haka neman tsari da ita sai ce to ina shaida muku ne musu gafara abinda kuma suke neman tsarin na tsare su da gare shi sai a raba alheri sai a ce a ba wani sai mala'iku su ce a bukata ce ta kashe wataƙila zuwa yi ya fake in sun gama zikirin ya rike wani ya ce sai an biya shi kuɗinsa ko wani abu bukatarsa ce ta zo ko ta alheri ko ba ta alheri ba sai ma Allah ya ce humul qaumu la yashka bihim jalis mutanen da abokin zaman su ba zai tsaya ba ku raba shi ma ko ba shi ko me kai kai shi to wannan majalisin zikiri kenan haka Allah yake bayarwa to wannan shimfiɗa na yi to sai majalisar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majalisi ilimin wa waqarin wurin zama annabi alaihi salatu wassalamu wurin zama ne na ilimi da nutsuwa yanzu da aka karanta suratul hujurat mun ga maganar waqar din da Allah yake so farko ya ayyuhal ladzina amanu kiran da Allah yake nan allazina amanu bi rabban amanu bi wahdaniyati amanu bi qudratihi amanu bi rahmati amanu bi hikimati amanu bi jabaruti wanda duk suka yadda wannan la tarfa'u aswatakum fawqa la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku kuskura ku gabaci Allah da manzansa a kowane irin abu kowane irin ra'ayi ko furta kalma ko ne ce ina ganin kaza kar wanda yi wannan annabi sai na zauna a gurin in an yi wannan a iya halaka bayan an hana wannan sai ubangiji ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryarku burbushin ta annabi alaihi salam sannan wala tajharu lahu bil qawli kar ku dinga yin magana a fili qarara yanda ka jari ba adukum li ba'd kamar yadda kuke magana da junan ku don yana faɗa abokinsa yana ji shi ma yana faɗa ce kafu annabi alaihi salam wannan in kuka yi hada an in kuka yi haka an tahbada a'malukum wa antum la tash'uruna aikin ku ko ya shekara miliyan zai rushe ba tare kun sani ba sai ran da mutum zo mutuwa zai ga Allah ya rushe aikinsa sai yasa na na Aisha radiyallahu anha ko makota na Annabi alaihi salam ba ta bari su kafa busa a gida in an fara kafa busa kaf kaf sai sai maza ta ce makota Annabi ne ko alaihi salam wannan kafa busa karata kawai in kunnan sai ije sai Allah ya rushe aikin mutum gaba daya ba a kafa turki a kwakwafa shi in an wannan ta za ta ce kul makotan annabi ne ko alaihi salam to sanna ubangiji ya yabo waɗansu ya ce innal lazina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim waɗannan su kuma in suna magana da shi alaihi salam ka akhi sirar kamar rada shi ke wani lokacin sai ya ce me kake faɗa ne sai na bakar dinan ya zai faɗi magana sai yana tambaye sa me kake cewa yana ƙara kusantowa yana faɗa sannan ya ji amma ba sa daga murya lokacin da Allah ya saukar da wayannan ayoyi kuma ya zargi waɗansu domin addaba qauman wa madaha qauman wa zamma qauman ya ladabtar da waɗansu shine la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبل اعمالكم وانتم لا تشعرون wannan ladabtarwa ake yi yabo kuma shine innal ladzina yuduna aswatuhum inda rasulillah sannan wanda aka zarga sune innal ladzina yunaduna kamin wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun masu tafsiri suka ce ba wai hankali na sariga ba ba hankali na hira ba ba hankali na magana ba a'a hankalinsu bai kosa wadda suka san kimar annabi a da darajarsa a wurin Allah da cewa ba a yi masa kama karya ba a yi masa ɗiban da ake so ba ga su dai suna tare da shi a zamanin sa amma hankalinsu bai kai su iya hararo wannan alfarmar da yake da ta ba alaihi salam haka Allah ya zarge su akan wannan wanda Allah ya sai ya koma wannan aya lokacin ta sauka ko wannan sura sabitu ibnu qais ibnu shammas radiyallahu anhu yana daga cikin murubuta na annabi alaihi na wahayi sai zaman sa a gida wanda nan gaba za mu zo a yanayin majalisin annabi sun yanda yake sai zan wuce to shi majalisin annabi alaihi salam da ce na ilimi ne da hukumar nutsuwa to duk inda aka samu ilimi to wajibi a samu nutsuwa a tare da shi idan ku aka sami ilimi babu nutsuwa to shi kenan ilimi kuma ya tasgaro kenan don ba zai amfani ba zai zama kuma illa ga jama'a kuma zai zama ado ga mai shi ba sai zai zama abin suka da aibi gare shi zai dinga bazo bazan sai nan abubuwan da bai dace a ce mai ilimi yana yi ba saboda ka majalisin annabi alaihi salam akwai ilimi akwai nutsuwa to inda majalisi muka ce na annaba alaihi salatu wassalam farko dai wurin zama annaba alaihi salatu wassalam akwai ladabi za a shigo sallama ake sannan na biyu kowa zai zauna inda guri ya sawwaka ba zai tsallaka sai ya samu wani guri can ba kowannensu ya jilis haisu manta habihil majalis sannan annabi alisun ya hana ana zaune a guri mutum ya zo ya samu mutum biya ce buɗa mun zauna in yi wannan bai yi daidai ba sai dai in su ne suka yi mara izini suka ce zo ka zauna ko kuma ya tambaye su ya ce na iya samun dama a iya matsa mun a tsakanin dan ba a dan gusa kaɗan in zauna a nan suka ce yi shi kenan amma in bai haka ba ya saba wa ladabin wurin zama har zuwa yau har kuma gobe sannan wanda da yake zaune a guri in ya tashi ba maganar karmar talaka baya tashin talaka in ya tashi muddar zai dawo to bani zai zauna a gurin sai ya dawo ya tadda gurinsa ya zauna wannan shine ladabin zama a gurin annabi alaihi salatu wasallam kuma ya jage za ila wa mulki ya mace aka ake in ko mutane ba sa wannan to ba su kiyaye ladabi ba sannan wata mu'amala ta taso in za a yi na mika wani abu to da na dama ake farawa kowaye kuma da darajarsa a hagu ba za a saurare shi ba na faɗa ma ake farawa an kawo abin sha annabi alaihi salatu wassalam ya sha sai na abubakar yana hagu abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana dama shi ko sai na abubakar an san matsayinsa a wurin annabi alaihi salatu sai na abdullahi ibn abbas an sani ta dan baffan annabi ne alaihi salam amma hassan ya faɗa gaba annabi alaihi salam hassan ya ce sadaka annabi alaihi sadaka hassan ya ce kullu hibbi rasulillahi kad alimu min albariyati lam ya'dil bihi rajula dukkan yan gidan annabi sun akan sai na alradiyallahu anhu al-hasan al-husayn usamatu ibn zaid zaid ibn harisa dukkaninsu sun sa manzala sun bai taba daidaita abubakar da wani ba da ya faɗi haka sai annaba ce sadaka hassan hassan ya faɗi gaskiya to amma gashi a hagu ga abdullahi dan abbas da sai ya ce masa abdullahi naka ne shan amma ga abubakar abu sai ce rasulawa zan fifita kowa akan wannan ba so nake inda ka sa bakin ka in sa annaba sai ya baci shi ma ya saka wannan ladabi ne na zama da ake wanda annaba sai ya dora al'umma akai haka suka tafi to daga nan sai zama sabon annabi sun suna ta kokarin zama su zauna a tare da shi alaihi salatu wassalam ko an idar da sallah mafi yawan su kan so su ga sahun farko amma abin da yake jawo musu mafi yawa ba wani da wannan ladan da sahun farko ya fi ba shi fi jan hankalin su ba kyau na na wasu da ya idar zai juyo baya haka ya kalle su ya zama tun shi ke kalla na baka fuska da fuska da to wannan yana sa kowa kokari ke riga dan wasu zuwa domin ya samu wannan tasabu ila safil awwal li ru'yati wajhihi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan sannan zan dauko gurin zamansa alaihi salamu in ya fito daga gida da farko alaihi salatu wassalam misali wurin koma cikin gidan da yana sa alaihi salam la'asar yin ta yi amma la'asar din sakaliya la'asar sakaliya annaba alaihi yana ɗauko ruwa na rijiya sai zuba a cikin wani burgami sai a rufe misali a yanzu za ka ce kamar karfe shida na la'asar sai a zuba ruwa a ciki an aka zuba ruwan a ciki yakan nemi abu wanda yake da haske fari sai a zuba ruwan a ciki to sai a rufe sai ya kwana sannan gari ya waye an yi sallar asuba sannan ya shiga gida alaihi salatu wassalam to in ya shiga bayan sallar nan wannan ruwan za a ɗauko duk abin da ake so ya kwanta aƙalla ruwan ya samu awa goma sha biyu to sai a ɗauko masa wani abu tatacce wankakke ɗaurayayye wanda babu wata hura sai ɗauka da hannunsa mai alfarma alaihi salam sai tsiyaye ruwan nan gaba ɗaya wannan abin da cin ya kwanta shi ke sai a zubar ko yakan sha alisun lokacin kuma yakan sa a kawo masa zuma in ya zuba ta a cikin wani abu mai kama da kofi to sai ya ɗauki babban ɗan yatsansa dogon sai ya bismillah sai ya gauraya haka haka zuwa hagu kamar mai dawafi sai ya yi so hudu sai kuma ya dawo ya haka so uku to sai bismillah ya shanye alayhi salam wannan kusan kullun da asuba alayhi salatu wassalam yakan yi haka sannan sai kuma ya zaga dakunan matansa alayhi salatu wassalam ya shiga dakin kowace ya mata sallama ya mata addu'a ta alheri ya ga kuma lafiyarta in ya gama wannan alaihi salatu wassalamu ada ila masjidi sai kuma ya dawo masallaci idan ya dawo masallaci sallata hiyatul masjidi sai ya salla raka'a biyu ana kiran gurin sariyatul muhajirina wato al'amudi ne a cikin ramudan masallaci a tsakiyar raula yake in yi wannan sallar alaihi salatu wasalamu sai kuma ya koma bangon gabas na masallacin to anan yake zama kwatankwaci kamar wannan abin da nake yin laksa a wurin nan ana jin nan ne gabar ko nan kuma yamma nan kudu nan arewa to a lokacin da aka gina masallacin nasa alaihi salatu wassalam wato nan alkiblar masallacin take lokacin arewa ake kallo tana nan sannan annabi alaihi salatu wassalam yana daga wato yana daga gabas din masallaci to bayan an sami wata goma sha shida ta hijirar annabi alaihi salatu wassalam sai Allah ce kannara ta kalluba wajhika fis samai falani walli yannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatara al masjidil harami sai aka cire alkibla sai aka dada ita nan shine inda take kallo a yanzu to nan bangaren gawas din gidajen hakunan mata annabi su mudu anan suke inda annabi sai ke yanzu shine ɗakin na na Aisha radiyallahu anha ciki da falo ne to annabi sun ya tashi zama jingina bayan sa yake jikin bangon na na Aisha radiyallahu ya kallo yamma na so mu fahimci wannan sai ya zauna a nan amma zaman da yake yi a banga a ƙasa kawai ke zaune babu mawanka babu wata karaga babu amma za mu zo inda aka yi masa mawanka din laisala to in ya zuna a bangon gabar alaihissalatu wassalam ya jingina bayansa mai alfarma a jikin ɗakin na aisha radiyallahu anha to sai sahabbai su zo in suka zo wanda da yake son ganin annabi alaihi salatu wassalamu to wani lokaci ne ko daga ina yake in ma baki ne suka zo daga wani gari a wajen madina ake kwana ba a shigo da daddare to bayan an yi asuba za su shigo to a lokacin za a yi ta shigo da su gurin sa alaihi salatu wassalam mutanen gari ma haka za su zo wanda da yake son ganin annabi alaihi salam zai zo ya tadda shi a wannan wani lokacin sahabban su zama suna da yawa wani lokacin ba su da yawa to idan suna da in kaɗan ne to zaman fagaci suke masa alaihissalam fagaci jin kaɗan ne ina jin wato irin ayan san irin zaman da ake gaban sarki irin wanda za a yi kuri shine zaman fagaci sai su yi masa kuri yana tsakiya alaihissalam yana jikin bangon amma sun yi ƙawanya shi kenan to ba su da yawa kenan don kuma suna da yawa sahubi yake sai waɗansu su koma dama da shi a yi jere ras waɗansu koma hagu a yi ras sai a tsakiya kowa zai shigo kai tsaye zai same shi wannan haka suke sai zauna dama a yi layi hagu a yi layi sai a bar gaban gabaki ɗaya ba mai zama duk wanda ya shigo ko daga ina yake zai taho ɗab ɗab ɗab sai na abubakar ne daman ci protocol ko da baya bari kar a zo a yi masa wauta in an yi masa wauta Allah ba zai yadda ba da makaho da mai ido duk wanda ya taba annabar sai Allah ya maganin sa ko ya sani ko bai sani ba shi yasa ba a bari su da suka san darajar in suka bari aka yi masa wannan to Allah ba zai kyale su ba kuma da balle ma su su riga su riga sun san darajar sa ba za su taba yadda wani abu na wulakanci ya taba shi ba da sa sai su riko mutane a taho da su a zo da su a gaya musu ga yanda ake a zaunar da su sannan ga musu ga yanda ake masa sai tambayoyi a yabon da za a yi sannan sai a tafi to wannan shine yanayin yanda yake zama bangon gabas na masallaci jikin ɗakin na Aisha radiyallahu anha in sabai ba su da yawa su yi masa kuri in suna da yawa su fitar da layi guda biyu ɗaya dama ɗaya hagu a bar tsakiya kowa ya zo ya same shi alaihi salatu wassalam sannan in aka gama zaman kowa ya zauna to ta haddasa ilaihim sai ya fara musu magana alaihissalam sannan kuma shi ne afsaku kalkin lahi kalama duk halitta Allah ba mai daɗin sahar magana irinsa wa azabahum hadisa ya fi su daɗin lafazi wa abayyanahum ada sannan kalmominsa filla filla filla yanda ka san wato irin abun wuya wanda aka jela shi ijiru tar tar tar tar haka magana su take alaihi salam sannan laisa kalamuhu haza musri'an ba shi da saurin baki wajen magana wala badi'an mutakaddi'an sannan yana magana kuma babu wata ingina da za ta dinga dan shiga tsakani haka za ka ga tafiyar kalmar tana tafiya kalagazancensa fasulun bayyin kuma yakan yi shi takaitacce a lissan ba yawa wanda yake zaune a gurinsa zai iya kirge abin da ya faɗa a wuni alayhi salatu wassalam haka na Aisha radiyallahu anha take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasirdul hadisa kasar dukum haza walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin ya fazuhu man jalasa ilai zancensa ba haka yake sartatata irin yadda mutane suke ba zancensa mabayyani ne daki daki daki daki filla filla filla filla dalla dalla dalla wanda da yake gurin zai iya kiyawa sannan yana kiyaye da wa yake magana yasa akwai amawa ya nemi su magana ta hankali da basira wacce ta dace da abin da hankalinsa zai karba sannan akwai hasa wanda suke akwai ilimi akwai hankali akwai imani yakan musu magana ta hikima wadda in yayi za ta shiga sannan akwai mu'amidu wanda yake mai musu wanda yake da ja to shi kuma zai masa magana alzama ko hujja zai masa magana zai daure shi ba ta inda zai iya fita alayhi salatu wassalam in an zo yana magana sallama to wannan shine so sai kuma yanda yake zama alayhi salatu wassalam yana da zama iri daban-daban sallallahu alaihi wasallama wani lokacin sujulusul kurfasa kamar tsugunawa a zauna a kan mazaune kuma a ɗage kawo ko a miƙata da gwiwoyin haka a kuma sa hannun dama da hagu a rike kamar wanda aka ɗaure yakan zauna haka alaihi salatu wassalam wa lokacin kuma yakan zauna a kan mazaune ya fitar da kafarsa ta dama da ta hagu ko ce da ita waje ya zauna a dan wato kishin gidawa yake kishin gida yake zama a cikin wannan majalisar nasa da sai kishin gida lokacin da hassanu radiyallahu anhu ya shigo lokacin da mutan maka suka ba hassanu kuɗi aka ce harshensa ya fita kobi ga yawa jini na wuce ya ga annaba alisai masa zambo hassanu ya fito amma irin ingarma ne dama kwai tsawo togo ne mai saurin tafiya radiyallahu anhu aka ba shi sai ya shigo ranar litinin kamar karfe tara na safe yana shigowa sai tadda annabi sun ake shingide ya saka hijaziya a kansa an kuma mata ɗauri da yadi wanda yake kore mai kama da sake-sake sannan ya ɗauko huta ya ɗaura kwarjalle ya ke shingida bangaren dama ya kuma ɗauki kafarsa tago ya ɗora a kanta ta dama daidai waje da bai saba ɗaya kan ɗaya ba hassani ina shigowa sai faɗi haka da yi gan shi kawai sai faɗi saboda ya ce bai taɓa ganin bai taɓa tsammanin allah ya taɓa halittar makaruki haka ba saboda haka ra'ahu bayan ya gan shi adrakan sai idrakin kyan sannan wajada summan fa'ala daman ru'ya ce idraki wujidan sunan infi'al hassan yana ganin haka sai ce wa ahsanu minka lam tara qaddu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa' kulikita mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad kulikita kama ta sha can suna boson ruwa zai dauka yayi zage zage sai koma ya abu ya canja ce na ma musulunta na ma musulunta samu yace kuma sai ne masa abin alfarma da zai dinga shine zai kera wa annabi sai mu kwafa kwafai na karfe aka yi musu zina aka kai masa yace da shi ke shan ruwa koyaushe alaihi salatu wassalam to to wannan irin yanayin zaman kenan wa lokacin zamu zo inda in gut baki suka shigo za su ce aina ibnu abdul muttalibi sai su ce shine mai farin fecen nan wanda yake kishin gide mafi yawa haka yake zauna a alayhi salatu wassalam to shi kenan mun ga wannan da sai kuma sake ɗagawa in ya zo wata magana alaihi salatu wassalam mafi yawa saboda majalisun ilimin ne majalisi ne na ilimi to akwai methodology wato manhaji da annabi sai sauka wanda da shi ake cusa ilimi ki shiga ya kama ya taba kwakwalwa ya tsaya masu ilimi zo masu ilimin ne sosai kankan ko wanda ya ka taba shi a ilimi gangaren ne ka huguni to ta hanya yake bi ta wannan to shi kuma hanyar da ibi alaihissalam mafi yawa hewar wato muhawara ana tattaunawa ba shi zai dinga ba da ilimin kadai suna sauraro ba a'a da su musharaka ake da su yana cewa su a ciki dan abin ya dinga shigar su wasu su tana budewa to yana musu wannan wani lokacin sai ya fara musu da tambaya ya ce ala'unar bi'ukun bi akabaril kaba'ir ba na gaya muku mafi girman zunubi ba wanda cikin kabira ma babban zunubi wanda ya fi shi girma yana faɗar haka suka juya suka ce bala ya rasulallah sai za ka gaya wani sai ce al'ishiraku billahi wa hukukul walidaini wa shahadatu zuri to dinga maimaita ta wa shahadatu zuri wa shahadatu zuri wa shahadatu zuri sai suka ji tausayinsa suka ce laitahu sakata ina ma zai shiru amma yana so ya nuna musu irin girman zunubin da yake cikin shaidar zuwa to yi wannan to yakan yi haka alaihissalatu sun ya fara musu da tambaya sai kuma ya jera musu ilimin amma ba tambayar aka sake shi haka sai a sami abubuwa su zama ba zai shiga yadda ake so ba wani lokacin kuma yakan tambaye su don ya ja hankalin su gane girman abu akwai ran da ya ce a taddaro na manil mafulis kun san waye mafulis wanda yake bambar fincin fakiyu sai suka ce al-mafulis fi na malladir hamalahu wala mata mafulis a cikinmu wancin fakiyu wanda yake bambar ba shi da komai wanda da turanci ake kansa bankrupt bankrupt duk wanda zama bankrupt duk wata harka da za a yi ta duniya da mutum ko mulki ko ta dukiya sai an sa sharadi ko mana irin makami zai rike ko da na unguwa ne inda hukuma tana da hannu sai ya zama kar ya zama bankrupt in ya zama bankrupt an yi an yi da kilarin ɗinsa muflis ba shi da komai ya cinye abubuwa ba wani abu a wurinsa duk abin da kana mana ya cinye to ba mutum bane to annabi Allah sai tambaye su waye wannan suka ce wanda ba shi da kokobo sai yace innal muflisa min ummati man yati yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakat muflis mara komai talakan talak wanda ya gamu da waso aka yi masa waso aka gwajjatar da abin da ya mallaka ba irin wanda ake kadawa kararrawa na duniya bane don ya jawo hankali ya faɗi wannan alifi wannan tambaya su kuma suka ba shi ansa suka faɗi na duniya ce kuke so ya nuna musu wanda ya haka ta gani ana so a zo musu da akasin abin da suka sani shine wato sai ya ce da su wanda ake mafulisi wanda aka yi wa waso aka yi magwanjo a al'ummata shine wanda zai je ranar alkiyama da sallah lafiyayya da azumi lafiyayye da zakka lafiyayya amma wa ya ci wa kashe ta mahaza amma fa ya taba zagin wani wa qazafa haza ya tabe wani yarfi wa akala mala haza ya taba cin dukiyar wani wa safaka dama haza ya zubar da jinin wani wa zaraba haza ya daki wani sai a yi masa cikwi in na ce cikwi ba fa ciku na ci ba wancan ciku ake ta masa da suke ce masa cikwi amma sunansa ciku wannan cikwi kowa cikun kule shi a rike shi kowa na sai ka biya na haƙƙina to fa yau da haza min hasana ce sai a ɗebo kyakkyawan aikin sai a ba wancan an fa sallame ka ce shi kenan sai tafi haza min hasana ce wannan an ba sallame ka shi kenan sai hasanar ta ƙare sai sauran sai mana da haƙƙi bai a bamu ba sai annabi alaihi sai ce fa in faniyal hasanatuhu qabla an yuqda ma alai in kyakkyawan aikin sai kare kafin a gama biya ku fi zamin hadayahu wanda ba su sami abin da za a ba su ba to sai a dinga ɗebo zunubansu tunda kullum a lahira kowa so ke zunuban sai kada sai a lafto a ɗora masa bai taɓa shan bai taɓa kisan kai ba sai a rubuta masa kisan kai an ɗauke shi daga wancan an koma gurinsa bai taɓa luwaɗi ba sai a ɗauko a bashi sai Allah ya kama shi da hukuncin mata annaba sai sun ba ɗori hafi nari ta jefa shi a wuta wataƙila zai zama labisi na fiha a haka ba sai shekaru ɗaruruwa ko miliyoyi a cikin wuta to annaba sai ce wannan shine wanda aka yi wa waso wanda aka yi wa gwanjo ba na duniya ba to wannan shine yanda annaba alaihi salatu wasalam yake gabatar da koyar da sahabban sarwan alayhi shine majalisar ilimi sannan wani lokacin annabi alaihi yakan musu irin washin kwakwalwa lisan sai a wasa kwakwalwarsu sai ya tambaya an zo masa da wani abu na nau'in dabino ko ake ciro shi a cikin tsakiyar dabinan wato ku tattara an haƙo an haƙo akwai wani abu mai abu a cikinsa har sukan dan fitar da mai mai a cikinsa sai aka kama masa sai ce da sahabbai aka biro ne bi shajaratin tushbihur rajular muslima ku bani labarin wata bishiya da take je take kama da musulmi yace la yatahatu warquha in ka dasa ta a duk inda take ko a gida ko a gona ko mun rani ko mun damuna ganyen ta baya kadi aka dauko tsuntsu ya kai ta shara kaga darbejiya an rani tana kadewa duk sauran itatuwa sai ce wanne ne tuti ukulaha kullahinin kuma tana ba da abinci ‘ya'yanta tana yi kowane shekara sai nan da nan aka yi shiga dawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza da sai ana ce ba ita bace ba ita bace mun da sai ce la la sha Allah ya dan Umar radiyallahu anhu ma shine daya na goma a cikin wanda suke zaune kuma shine mafi karancin shekaru sai Allah ya sa ya ankaro sai ya gane itacen dabino ne sai ce to amma a gurin akwai abubakar radiyallahu anhu akwai mahaifina umar radiyallahu anhu akwai duk manya a ciki ba su canka ba sai na ji nauyin faɗa sai yake faɗa sai annabi alaihi ce hiya nakhala ai itacen dabino shine wanda baya kadewa shi da mumini ɗaya ne dabino kun ga dabino in yi da me yake farawa bauri ya kare da me to shi ne ake sa musulmi ke ne ya karfan ɗan dabino sannan dabino yana da ƙaya mumini za ka ji daɗin zama da shi kamar da ɗan dabino yake ƙayar ko shi ne in ka taɓa Allah to ba zai baka ba to shi sa nawa sai ce rike cewa mutum wato dabino shi ne ya kama da wato musulmi sai ya faɗa haka to sai na Umar radiyallahu anhu da Abdullahi ya faɗi wannan sai ce ai ba kai min daidai ba ai da ka sani ka faɗa in dinga alfahari ɗana na da basira a gaban annabi sun an yi duk an gaza shi ya fi ni ai ya zame min abin da abin alfahari da abin daraja sai ta nauyi na ji saboda manya kaga waƙar kenan bai yi bazo bazo ba bai wuf ya shiga gaban manya ana sai ya shiru ya magana kaga majalisar ilimin mawakari akwai nutsuwa a ciki sannan daga cikin hanyar da annabi alaihi salatu wassalam yakan bi a majalisinsa ya cusa ilimi yakan maimaita kalma so uku wace dinga maimaita ta sai maimaita ta wajen so saba'in ma alaihi salatu wassalam lokacin da usamatu dan zaid yallahu anhu ya kashe wardas ibn nuhaik an tafi yaƙi murdashi ibn nahayk ya musulunta amma ba a sani ba yana cikin al'ummarsa da aka ce sahabbai za su kai wa gurin hari sai duk jama'a suka gudu suka baggarurrukan da ƙauyukan ci sai ya zauna sai je ya kai dabbobinsa cikin kogo ya ɓoye can da ya hango lindunar musulmi sai ya tsorata shi anya ko wayannan musulmi sun yawan haka da suka matso sai ji suna Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukuratan wa asila sai sauko a guje assalamu alaikum assalam sai zabar takobi tsara mai kashe shi sai sai jibril ya sauka ki la taqulu liman alqa ilaykum assalamu lasta mu'minan tabtaguna ardal hayatid dunya kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyan sai usama ne wannan ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai haka sai ce ya faɗi wannan kalmar ne saboda tsoron takobi na sai annabi sai hallasha ƙarta an kalbihi halla shakarata an kalbihi halla shakarata an kalbihi halla shakarata an kalbihi sai da numfashin sai dauki ka tsaga zuciyarsa ka gani ka yi hukunci a gaban na fili aka ce ka aiki da shi ka yanke hukunci cewa zuciyarsa ka gani ne to yana iya haka abu yana da muhimmanci ta maimaita shi don a sa gane muhimmancin sai ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa to da ya zo da ya ce ala uku bi rukun bi akabaril kaba'iri sana ga muku zunubi mai girma wanda ya fi shi girma ba shi ne ya ce al'ishiraku billahi a ƙoƙol walidin sai ce alawa ƙaunar zuri alawa shahadatun zuri har sai da sabai suka ce laita hu sakata ina ma ya shi don ya nuna mutane illa take cikin wannan to wannan shi ma yana daga cikin yanayin majalisar annabi alsin da yake tusa ilimi a cikin zukatan sahabbai ruwan alai da kun ƙwaƙwalwarsu wani lokacin kuma daga cikin yanayinsa alaihissalam ya kai musu dum da tambaya sai jiho wata tambaya wadda ba shi kuma ansa take bukata wannan ana zaune irin yanayin tambayar kawai sai yace man asbaha minkum al-yawma sa'iman waye ya tashi da azumi kaga tambaya ce da ba san za a yi ta waye tashi da azumi balle ka shirya mata ansa waye tashi da azumi sai ya sai na abubakar ya ce ana ya rasulallah yana faɗa sai ce man adamin kumul yau mamaridan yau a cikin kowa ya je duba mara lafiya sai suka shiru sai suna abubakar ya ce ana ya rasulallah sai ce man tabi amin kumul yau majanazatan waye yau a cikin ku ya je ya halarci sallar janaza ko janaza sai aka yi shiru suna abubakar ya ce ana ya rasulallah sai ce man al'amamin kumul yau miskinan yau waye shi da miskini a cikin ku san bakar ya ce ana ya rasulullah sai ce majtama at haziyar arba'u fi imri'in fi yawmin illa dakhala aljanna wa'annan hudun ba za su taba haduwa ga mutum ba a ra'awuni sai ya shiga aljanna sai ya shiga aljanna kaga wannan ilimi ne sai tambaya ce ba shiri ba wanda zai shirya ta balle ne zai shirye zo sai dai mu yanzu ne muke da ansa da muke da ansa yanzu ai ai mai hankali yanzu in da daddara yana zaune a gida aka ce an yi rasuwa gobe da janaza sai ka tashi da azumi ta samu sai ka tashi da azumi shi ga azumin a bakinka kuma ka halarci janaza in ka samu wani ko mura ike sai ka ji wani ina lafiya lafiya to ashe mura ake da da lafiya shikenan ka samu wani ko dabino ka bashi ko ka bashi fucika ce gashi wannan ayi wani abu da ita shikenan ka hada hu ka hada wayannan gaba ɗaya guda guda to wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sa sai sai dinga kwatanta mutane yanda yake alaihi salatu sai tambaya ta bagatata baka da baka shirya ta ba sai in Allah ya maka muwafaqa kake da amsa sai na Abubakar radiyallahu muwaffaq sai Allah ya tamke sai yana da amsa da an faɗa sai shi kadai ke amsawa Allah ya bashi gashi kuma duk mun samu ma ana nan ana ta yi shi Ramadan in ya kama da yawa haka yake samu sai ga ana ta jana'iza a cikin Ramadan da mutum ya zai jana'iza a Ramadan ya san ga azumi ya tashi ga wannan sai nemi mara lafiya ya duba sai kawo dan wani bai ba wani shikenan hudin ta cika to to wani lokacin kuma annabi sai yana da hanyoyin yin bayani wara-wara yadda za ku gane yana yin abu gwari-gwari yana kawo misalai wanda za a gane wata ran da ya zo zai magana yadda za a ɗauki amana alaihissalatu za a ɗauki amana a cikin zukatan mutane duk mutane zama fanko kana tsammanin mutum ya amana ne hukuncin fanko ne ba shi da kowai shirin ne ba inuwa ya zama tugande ba komai a cikinsa to annabi alaihi salatu wassalamu ya ce ya namun rajulun nauma ya mutum ya kwanta yana bacci fata ƙwabadar amanati min kalbihi sai a cire amana a zuciyarsa fai baka asar hamisulal wakati sai amanar gurbinta ne zai zauna kamar wakati shine irin mutumin da ya kone din nan wurin ya hororo ba ruwa da kaga ce luhulu ba man ka huda za ga ba komai to irin haka zai rabu a cikin zuciyar mutane Allah ya mu sannan yace ya namun nauma wadul amanati min in kalbi in ya kwanta wani bacin sai a cire amana fa ya zadu asaruha mislul majli sai zama kamar kuma wannan kamar kamar irin wannan kanta kanta da take fitowa a jikin abin nan sai annabi ce ka jaurin da halatta ko a rajilika larijilika fana fida wata rahun muntabira kamar ka samo wato wake ko wata gujiya ƙanana ka zo kan kafarka ka haka ka zuzzuba ka daddora ka daddora a bayan kafa to za ka ganta dugo dugo dugo tudu tudu tudu ce to zukatan mutane za su zama wannan ne a cikin zukatan hororo hororo amma ba amana a ciki to annabi su dan a gane sai ya kawo wannan sai ya dauko tsakon kwani sai ya daddora su haka akan kawahon sai ce to haka abin zai zama wani lokacin kuma annabi alaihi salam zane ma yake sai ya fito ya zane don ya nuna musu alisar ga yadda ake akwai ran da izo alisar sai ya fito sai ya zane haka kama gurin nan haka kusurwa hudu da ya kusurwa hudu sai ya zo tsakiya sai ya wani zanen guda ɗaya a tsakiya haka kuma sai ya shi zirra ya fita waje sai ya zo kuma gefensa kuma sai waɗansu zanen haka dogwaye dogwaye daga nan ɓangaren dama tun ɓangaren hagu kuma ma sai ya waɗansu shi wannan yana tsakiya kamar gawa a cikin makara kwatankwacin kamar makara dai nan a kare nan a kare nan a kare to ita da makara take daidai kafa ba kariya to ita wannan hadda kariyar tsakiyar ya yi zane kamar gawar to gefen bangon makarar da gefen bangonta ba wajen kan ba dama da hagu din mamaci to nan kuma sai ya zane a kwance a kwance a kwance a kwance a kwance sai ce waɗannan wannan na tsakiyar shine mutum wannan kariyar guda hudu ajalinsa ne ba ta inda zai fita daga cikinsa wa'annan kuma zanannuka da na yi sai ce su ne abubuwa bujire-bujiren rayuwa yau an yi zazzabi yau an yi mura yau an game da kaza yau an yi game da kaza suna can abin nan din su wato in suka bugo shi nan wancan ma yana bugo shi nan sai kuma kokarin da yake wancan na wajen yake hankore fita ce wancan shine burinsa na wajen burin mutum ne na dama da hagudansa kuma su ne a ara wato musibu da abuwa na duniya suke taba shi suna maka shi in wannan ya dinga mako shi yana mako shi shi yana ta hankoron fita ce ba zai iya fita ba yana nan bai je ga wancan ba sai ɗaya daga cikin ko na dama ko na sai su haɗa shi da jikin bangon shine ajalinsa sai ya kaza ya gamu da ajalin sai ya mutu to ana su yana yin haka haka ya zana musu kuwa musu ce gashi akwai lokacin da rashi la tattabi usbula wa tafarraqa bikum an sabili sai ya zane guda daya to dar sai yin kanana sai ce wannan shine sabili wayannan sune subul wanda duk ibisu shedan zai fara wuce shi to annabi alayhi salatu wassalam yana yin wannan wajen koyar da sahabbai ruwanullahi alaihim sannan annaba alayhi salatu wassalam a majalisinsa yana kuma ansa tambaya ta sahabbai in akwai mai tambaya sai ya zo ya yi sai ba shi amsa ya salatu wassalam rannan ana zaune sai ga asma'u bintu yazid al-ansariyati al-ansariyatu radiyallahu anha tana zuwa ta ce ya rasulallahi ana wafidatun nisa ni wakiliyar mata ce mata gaba ɗaya na al'ummaka sun wakilto ni in maka tambaya sai ce da ita ta yi alaihi salatu wassalam sai ta ce mata sun ce in tambaye ka kai ne Allah shine ubangijin maza da mata annaba su ce haka yake Allah shine ubangijin maza da mata sun ce in tambaye ka Allah ya aiko ka ga maza aiko ka ga mata annaba su ce haka ne Allah aiko ni ga maza aiko ni ga mata sai ta ce to mata sun ce in tambaye ka su maza Allah ya ɗora musu zuwa sallar juma'a amma bai ɗora wa mata ba mace sai ta ga dama kuma sun san irin abin da yake cikin falalar juma'a ta ce mata sun ce tambaye ka Allah ya ɗora wa maza zuwa sallar jam'i wace ku a gidanta aka ce ta yi ta kaɗai an san darajar sallar mutum ɗaya an san darajar sallar mutum a jama'a idan mutum ya yi sallah shi kaɗai tana da daraja ɗaya in yi a jama'a tana da daraja ashirin da bakwai to kaga ashirin da bakwai ta sallah ɗaya kurin in ka ɗauka aka cire bakwai ɗin sallah biyar ake ita mace tana da biyar kai ku a zahar kaɗai kana da ashirin da bakwai yan kanka ma ya haura nata da guda biyu ta ina za ta sadda kai a al'asar a magarba a isha asuba kana da ashirin da bakwai bakwai so biyar ita kuma tana da kwaya biyar rak da ce mata sun ce in tambaye ka gafa abin da ake ciki sannan ko Allah ya wajabta wa jihadi amma ba a ɗora mace ba kuma ga irin yadda jihadi yake a wurin Allah sai ce mata haka ne sai ta ce ko Allah ya ce ku je haji ku kuma zuwa ku kuma zuwa ku kuma zuwa mace ta je so ɗaya ma ya isa annabi Allah ya ce mata haka ne sai ta ce ya rasula tambayar da mata suka ce in maka da me za su riski maza a gobe alkiyama tunda Allah ce wa fi zalika falyatanafasul munafisuna ta ina za mu yi gasar sai annabi sai juya kalla maza ce tunda mata suke ba su taba tambaya mai hankali da ma'ana irin wannan ba sai ya ce da ita ya wafi da tan nisa ya wakiliyar mata ko ma ki ce ni rasula na ce musu kusunin taba'uli ya ajilu zalika kulla kyautata wa miji ya haɗe wa yanci sai san makaɗan ne za su iya in za ta kyautata wa miji shi kenan duk wannan abin da Allah ɗora maza kyautata mijinta in ce sai ta tar da kowane namiji sai ma ce kaɗan ne za su iya saboda haka shedan sai yake ta shiga wannan na mana magana akan majalisar annabawa inda yake yin abu in na dan fita ne faɗi wannan a dajiya dan fita ne a mafi yawan yau mata ba sa son kishiya amma kuma su suke tilasa wa miji ya kishiya don mafi yawan in ka ga kishiya dubu to guda ɗari tara ta gidan ce ta sa a tilasa a kai mata ba tare ta sani ba saboda mai saboda kyautata wadda ake so din ba ta yi ana zuga ta ta a mazunta na ya mace sai ta yi kaza sai ta yi kaza in ya gaza ya ga abin da yake so bai samu zai kira auro wata in ka ga a tsakanin mutane musulmi da matan aure ka gidajen karuwai suna haɓaka to matan aure da suka kafa gidan karuwan suka yi masa ban ruwa amalar suke wa mazaje ita ce take sa su sauraro wancan amma sai a bar jaki a dinga dukan ta to annabi a sai ce usunu tabakkuli ya ajilu zalika kullu to kowane fatan mu Allah ya sa duk iyalan mu da ƴaƴan mu Allah ya sa su cikin kadan din sannan yana ansa tambaya alayhi salam akwai Usman ibn Maz'un radiyallahu anhu shine farkon da aka fara binnewa a baki bulgarkali annabi yana san sa da aka binne shi da aka zo a binne Ibrahim al-Mu'azzam radiyallahu anhu sai annabi alaihi sai Usman ga bakoci ne maka sai binne ɗansa jikin Usman to Usman ana zaune da annabi da ga dama ta samu sai ya fasa abin da yake cikin sa sai shi ya rasulullahi uridu an aftasiya ya ma'aikin Allah ina so in fudi kaina ma'ana shi kenan ba shi ba aure kuɗi kaina saboda ibada sai ce ki sa'o ummati a saumu ni fudiyar al'umma ta azumi domin ya ce ma'asharar shaba minista da amin kuma ba a tafar ya tazawwaci فإنه أجد للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطيع فعليه بالصوم to azumi shine kuɗi a musulunci shi azumi ne kawai yaukon kai wancan in ka ɗauki azumi kana ya isa to da ya ci haka sai ce ya rasu uridu an atara haba ina so in zama rahibi wanda zan koma sauma'a in zauna sai a ibada ba aure ba hudda da kowa ba shi ba shi rawa sai ce rukubani ya ce ummati almukus fil masajid fi intizari salati rukubani ya ce al'umma ta ka zauna a masallaci kana jiran sallah bayan azhar ka gama kokin ka je ka zauna kana jiran ayi sallah kiran sallar asar duk abin da ake samu a rubaniyanci in na gasken ne ma to shi zaka samu ai magariba ka zauna kana jiran isha yace wannan ni al'umma ta wannan shine babu wancan da kake gani mutum ya zama ba aure ba kaza ba kaza samu wata riga guda ɗaya yana sa ya zama ruhubani babu shi sai shi ya rasula uridu an asiha ya rasula ana so in yi siyaha wato in shiga daji ina yawo kwararo kwararo ina cin 'ya'yan itace ina cin ganyayyaki ina zuwa shan ruwa ina dodane san ruwa na dodane sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce siyahatu ummati fil jihadi wal hajji wal umra siyaha al'umma ta jihadi da hajji da umra wanda dai ya yi siyaha sai usman dan mazubun ya ce ya rasulullah uridu an udallika zauji ina so zan saki matata sai ce usman kaka sake ta al hijratu hijratu ma na Allahu anhu aura shi ne ka kaure cewa abinda Allah ya hana ba ka saki matarka ba sai shi ya rasulullah uridu an la'u jami'aha ina so zan ƙara saduwa da ita ba sai shi usman ka sadu da matarka Allah ya baka da dan ya girma ka mutu ka bashi ko ya mutu ya baka illa kana laka qurrata aynin yawmal qiyamah ta zama ƙurata ainihin daga yau mulkiyama ya ce in kuma yana ƙarami irinsu ya kono laka shafi an yau mulkiyama ya ce in kuma ka sadu da ita ba a haihu ba duk saduwa da mai gida yi da iyalinsa ba a haihu ya ce sai allah ya halarci yaya gilman in an tashiyar kiyama sai ya gansu ta hasib ta lu'lu'an mansura to dama ce ta samu yake tambayar mai abin gaba da gaba shi kuma ta ba shi ansa sai ce masa abin da za a yi ke sai ce ya rasu lallai uridu Allah akulan lahama na yanki ni ba zan ci nama ba ya ce amma ana fala a rudu ni kam duk wanda ya kama nama ba zan ce a'a ba lawus sadatu ana as'ala rabbi an yarzuqa ni lahama kullu yawmin la fa'altu da na samu dama a roki Allah ya dinga bani nama kullum sai na yi usmani ya samu dama da zai cin nama a gaba da sai ce to uridu Allah ata dayyaba ya rasula daga yau zan sake shafa turare ba yace amma ana faqad amana amara li jibril am amusta iba gibban jibril ya ce da ni in ga shafa turare lokaci lokaci wato lokaci lokaci in ka sa in ba sa gobe ji ba ka sa to usmanu ya zai sai ce hazihi sunnati wanda marrage ba an sunnati wanda duk ibar wannan sunnatawa yin kiyama ta tashi Allah zai halicci mala'ika ya shiga tsakaninsa da ni ya kore shi wannan hanyar anarsu yana sauraron su suke suke jiki su yi magana da shi ba su an so shi irin wannan alayhi salatu wassalam to wannan wani abu ke daga irin yanda yake shiga amsa tambayoyi na sahabban sarwanullahi sannan annaba ya salatu wasalamu a wajen zamansa ya ta'amalu ma'al akhda yana mu'amala da kusakure da mutane suke mutane su mistake a cikin abu su kuskure to ya yake bullo masa alayhi salatu wassalam idan mutum ya kuskure a mazauninsa na mutum dama an san kullu ibnu adam hadda ya kuskure ne khairu hadda'ina at-tawadun to idan aka samu mutum ya kuskure to ana wasu yana ɗaukan matsayi wanda zai mu'amala da shi kuma ya zama darasi ga saura to wata rana ana cikin wannan masallaci na sami alfarma alayhi salam sai ga wani balaraban kawai ya shigo da ya shigo da bawali ya kama shi kurin sai miki a cikin masallaci kama shata ta bawali sai ku aka tashi ana kowa da annabi ce da ohu da ohu la taqdahu alaihi bawlahu ko ba shi kanku yake masa bawla shine masana suka ce annabi sai ya aje mabda'i na kiwon lafiya domin mutum yana bawli aka yanke masa masana lafiya musamman urologist sun san illar yankewa mutum bawli bai gama ba sai ana ce ku bar shi kanku yanke bawli sai ya gama da ya gama sai ce a fara ruwa aka fara ruwa ka zuba masa to wannan hanya ke masa alaihissalam ya fuskanci wannan kuskuren ta cewa mara sani bai san yadda ake ba don haka zo aikata wannan kuskuren to in an za a yi masa gyara ba za a baza mashi ba kuma ba za a bari ki cuta a lafiyarsa ba sai ya hana cutar da lafiyarsa alaihissalam sai kar ku yanke masa bauni sannan kuma sai ya hana yaduwar kuskuren nasa domin an matsa masa tafiya zai yi in yana tafiya kuma duk inda bai ya bata gurin sai shi a zuba ruwa aka za sai shi a kirawo shi aka kira shi sai so ma shawara wato muhawara tattauna da shi sai ce masa mutumin ina ne kai sai ya faɗa magidanci ya ce yi kana da gida ya ce yi gidanka ka ware masa wuraren amfani daban-daban wuri kaza kaza ake gudi ya faɗa haka ne sai ce to shi yanda ka ware wa gidanka wuraren amfani wannan gurin kaza ake da shi ba a kaza a guri ce mu wannan masallacin ba gurin yin bawali ba ne kimale ka mutu zikirin lahi an aje shi ne saboda ambatan Allah kura sai balarabe yi mamaki sai shallahu marhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada Allah ni da anan wanda alishi nake so mu kadai ka ji kan mu ka ji kan kowa shi ya haka yace shi kadai yayin abin da ya kamata yi to kaga shine ta'amul ma al ahda kada iki sai masa mu'amala ta hankali da kuma kewa wanda za a cusa masa a gamsar da basira sai gane abin da ya kamata yi shi kina ya samu wayewa to wannan kuskure to sai kuma wanda ya zo ganganci saurayi ne miji karfi ita ko bagazan bagazan bagazan in sahar ta'abir ko da ke sahabi ne ba za a ce amma ya shigo dai da karfinsa yana zuwa zauna gaban annabi sai ta rasulullahi so nake amun izini in dinga zina kaga ya san haramun ci in ba dan haka ba sai je dubu ba sani ba amma tun da yake yana neman izini ya sani ya zage shi ko ya hantare shi ya zazzage ta shiga wani guri sahabbai kuma suna ji da ya faɗa sai ce hudun hudun matso samari ɗan samari matso ya ce a tuhibbu hazali ummika wannan zinar kake so kai kana so ai da mahaifiyarka ya ce la ya rasu da ka abi wa ummi ya ka ya san daraja annabi sai zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata la ba na so ya ce a tuhibbu hazali ammatika kana son haka da yar uwar mahaifinka a tuhibbu hazali khalatika kana so ai da innarka yar uwar mahaifiyarka yace la ya rasula fidaka abi wa ummi aka zo da yarsa da yar uwarsa aka faɗi matarsa ma har fusa ta yi to sai annabi zai ce haka zanna su haka duk mutane ba sa so ai wannan duk da baka sa wannan shikenan sai dafa gidansa da hannu sai ce Allahumma hadi qalbahu wa dahir farjahu sai ifa ta kama sai rasula zaka ce neman zuba zan iya ba to ta'amul ma al akhada kenan shi kuskuren na ganganci izo yi amma bai zage shi an bai kuma sai ya bi masa ta wannan ta hiwar ya dinga tattauna da shi sai da ya kai shi bango ya gane kuskure ne sannan ko bai kyale shi ba masa addu'a Allah ka tsarkake ka shirye zuciyarsa Allah ka tsarkake al'aurarsa shi kenan Allah ya amsa sai wanda shi kuma ya yi laifin ya a masa hukunci a gunsar da shi gobe isaki jibu isaki kullum ya annaba da su mai masa shi kuma akwai abdullahi sabai suna kiransa lakabi da himar a rana ɗaya a kashi gaban annabi alisalama a yi masa haddin giya so biyar in ya aka kashi aka masa an jima shi ita zai sake sha sai da tabbata a dada shi a yi masa to aka dinka yi kullum dan sai wani ce la'anahullahu sai annabi ya ce to mu'amalar ta annabi ce ta zama ke so mu gaji la tal'anuhu hakkula an ce shi yace ni ban san wani irin sa da yake da shekarunsa da mu'amala irin sa ba wanda yake san Allah irin sa ba ba kai sai mai annabi alaihi yake suna mana anan yana suna mana cewa duk wanda yake wata illa to karka kalli illar kadai dubo ta wani janibin nasa wani akwai alheri ko wannan alherin ka kalle shi kar ka ajiye shi gefe daya ka rushe shi sannan in Allah an ce shi an taimaki shi dan ya ƙara rusa shi amma sai dai roki Allah ya gyara shi to zaka daina ga masu banna alherin su za a gani sai kokarin raya alherin sharrin kuma ai mu'amala ta hanyar da za a raba shi da wannan sharrin amma aka yi buris ana la'antarsa ana musu munar addu'a to ba a yi daidai ba to wannan shi ne yadda annabi alaihissalatu wassalam yake mu'amala da wanda ya naci a kan laifi an masa hukunci an ja hankalinsa ya ƙi bari sai ce duk da haka ban san wani kamar sa yake san Allah irin sa ba kaga ya zama daidai to wannan yana daga cikin wato wato koyarwa annabi alisu da irin yawan da majalisan annabi alisu ke daukan shakali sannan akwai mu'awiya an has ya musulunta an zo ana sallah sai wani ya yi atishawa sai ce da shi ya rahamu kallawa sai ji da an an tsaraka sai ce jama'a da na kira magalla ku je min haka so sai daga nan sai san ta ɓace kuskure yana sauraron aidar da sallah hijiyan da za a masa ya ce ma ra'aitu mu'alliman a hasana min rasulullah sallallahu taba ganin malami irin annabi alaihi salam ba ya ce wallahi ma ka harin dake da sallah bai min tsawa ba bai hattare ni ba bai kyare ni ba sai da shi wani wannan sallar aka fara yin ta ba abin da yake inganta sai karatun alqur'ani sai tasbihi har zuwa sallama yace bai dada ba bai rage ba iyanan da shi mun gyara da ya ga Abdullahi dan Umar radiyallahu ya zo da wayansu kaya duk ruwan dorawa haka ya sako da ya kalle shi sai ce mahaifiyarka ce ta ce kai shikenan ya isa an zarge shi amma ta hanyar da karatun ya isa mahaifiyar ta ji ba ta bace sake ba ita kawai ce ita ce ta ce kai shikenan alayhi salatu wassalam wannan shine majalisa ta annabi sallallahu alaihi wasallama to sannan wani lokacin kuma in ya tashi wani abun ba mai mai tashi ke sai daga murya har makota sai sun jo maganar sarisa hadisin da abi barza al'asalin ya rawaito wanda abu dawud da ahmad ibn hanbal da su rawaito ya ce ana zaune sai manzala ya daga murya ya su ma'ahul a watiku mata na gidaje makota suna je sai ce ya ma'ashara man amana bi lisanihi ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من يتبع أورة أخيه يتبع, يتبع الله أورته وتاي فضهه في بيته wanda abin da muke ciki kenan yau sai Allah raba mu da wannan da ƙarfi ifa dan a san abin babba ne har makota suna jiwa matan gida yace ya ma'ashara man amana bi lisanihi ya jama'ar wanda suka yi imani a harshe walam ya dukulil imani qalbahu imani bai shiga zuciyar ba yace la taga tabul muslimina kar ku dinga yi da musulmi wala tattabi'u auratihim kar ku dinga bin al'auran mutane wane yayi kaza da yarsa wane yayi kaza da jikarsa wane yayi abun kunya iri kaza ce kan kuyi wannan fa innahu man yattabi awrata akhihi wanda duk ya bi al'aura dan uwansa yattabi Allahu awratahu Allah zai bi al'aurarsa ta yafi zahahu fi baitihi sai ya kunyata shi a cikin ɗakinsa a gidansa abin duk da ya hada na wani ina tabbatar muku ba zai fitar ga duniya ba sai ya irin sa yasa kafofin ya labaran muke hada su da Allah suna fa mugun abu suna sanadi na sharri duk labaran da suke yada na mugun abu da ake ina tabbatar musu tun da annabi ba aka wallahi kun ji na ransa wallahi in mutum bai daina ba in ya dau wannan sanar ya take ba sai mutu ba sai Allah ya jarrabe shi da wannan cutar shi wancan inji ta ji take shi sai yayi karara ku saboda haka annabi ya daga muryarsa kowa ji dan ya ga musulmi a daina wannan bin al'auran mutane wane ya laifi kaza wane ya kaza a dinga saki ana faɗa cikin mutane ba daidai ba haka yace Allah zai bishi shi hatta ya fazahu fi baiti sai ya tozarta shi ya kunyata shi yayi abun kunya a cikin gidansa to Allah ya kiyaye mu to yana daga cikin yadda annabi alaihissalam yake majalisinsa yadda ake rasa sannan wani lokacin in zai ba da wani abu sai ya zauna ko ya kishin gida ina kishin gida zai dinga faɗan magana in yana so ya faɗi muhimmanci sai kuma ya tashi zaune yana cewa du'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah an ci banu Isra'ila wanda suke kafirai ala abisa harshen annabi Dauda alaihi salam da harshen annabi Isa alaihi salam saboda mai bima a sau wa kanu ya'taduna saboda saban su ko suna wuce gona da iri suna ta'addanci sai Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa hana munkari wanda su ga alamun afkuwarsa ta fito wannan kalmar fa'aluhu din nan a larabci ba sun aikata ba ne ainihin alamun yinsa sun gama tabbata badaratul bawajiru ala fi'ili duk abin da zai sa a ce aikin ya afku alamunsa sun fito fili amma an an riga an yi aiba za ka hana ba kuma to abin da Allah yake nufi shine la yatana hauna an munkarin fa'alu duk abin da alamun yinsa ta riga ta fito ba sa hanawa sai annabi alaihissalam ya ce sun kasance idan mutum yana saba wa Allah abokinsa zai ce wani wannan abin da kake saba Allah ka bari sai ya kunnan kashi yake ji sai ci gaba ya ce wannan ya ci gaba da saban Allah amma na lokacin cin abinci sai tsama abokin cin abincin sai ya zo su zauna su ci abinci tare in lokacin sha ne kamar mutum a ce yanzu lokacin shan shayi sai kira shi sha shayi tare a annaba sai ce haka banu isra'ila suka yi sai ubangiji ya la'ance su ya ce da annaba dauda alaihissalam ya gaya musu allah ya la'ance su ya ga annabi isa alaihissalam ce a gaya musu allah ya la'ance su to annaba alaihissalam ya ke shinge ɗaya ke wannan kawai sai miƙe zaune sai ce wallahi in kuka yi haka allah zai la'ance ku kamar da la'ance su lallai an ce ku kamar da la'ance su kawai don ya nuna muhimmancin abu sannan daga irin hanyarsa alaisa a majalisinsa akwai tsora mutane akan sibak wato gaggawa rigirgi rigirgi rannan annabi alaihi salatu wassalam abu ya faru ya fita sallaci ya shigo ya faɗi mutane wajen shiga aljanna da sauransu sai aka fara ka yawa sabai suna ta tattauna da annabi shiga gida wannan ya ce watakila ‘ya'yanmu ne da ba saba shirka ba wani sai wani za su zo gaba ne wani suna tattabu sai ya fito a lasa shi menene suka faɗa ya ce kuma lazina la ya taɗayyar runa wala ya rukuna wala ya starkuna wa ala rabbihim ya tawakkalu sinuna ba sa canfi sannan ba sa tawaida sun dogara da Allah za su ga aljanna mutum dubu saba'in ba azaba ba hisabi sai ukashetu ya miƙe ya ce rasula iji an ne minhu sana a ciki sai ce an ta minhu kana ciki sai na biya tashi ya rasula sai ce sabaka ka biya ukashe ka shi ya riga ka mai annabi alaihi ke nufi anan shine ga rigirge wajen alheri duk abin da izo iwu kakai sako-sako kana riga dan waka shikenan ka tsere masa ba a barin haka haka lokacin da ya sami zai da dan sabit radiyallahu anhu da abu huraira radiyallahu anhu da kuma wani mutum madina radiyallahu anhu su uku sai ce yau dai ko ukun nan na muku lamuni duk abin da kuke so a gurin Allah ku faɗa ya tabbata faɗi sai zai da ibn sabit al-ansari da ya fata nasa ina son kaza ina kace ya tabbata wannan mutum mudina ya faɗa nasa ya faɗa ya tabbata abu huraira sai ce ya rasulullahi abinda zai da roƙa da abinda yana ya roƙa ni kuma da duk abinda na ji a gurin ka rike sai ce ta tabbata sai zai da yace ya rasulullahi ni ma abu huraira sai ce sabaka ka biha alfatar dausi ya tsere maka shi sai wannan ana tsora mutane ne akan musabaka cewa a dinga rigirge wajen alheri ba a san ai baya baya da abin da ke na alheri so ake ka zama a farko farko farko farko haka saki in ya buɗe ƙofa alisama ya bari ya ce nema haka to ya bar ƙofa kenan da zai zama mutane suna sauka sauka wajen amma yayin da ya rufe duk wanda ya ji haka da wani abin alheri ya zo zai yiwu ga ya riga ɗan uwansa shi kenan to wannan yana cikin hanyar koyarwa ta nan yadda majalisin annabi alaihi salatu wassalamu yake kenan to akwai abubuwa da yawa dai da ake samu na majalisin to don haka wannan shine misalin da zan bamu na majalisinsa wajen cusa ilimi in tsarin iliminsa alaisan bayarwa wato ba usulubi ba ne ilka'i uhadiyar itija ana kinsa usulubin ilka'i uhadiyar itija wanda yake mutum ɗaya ne zai dinga ba sauran suna shiru amma usulubin sahiwariyar ya atabidu ishrakal muta'allim fi amaliyyati ta'lim ana ana tarayya da wanda ake koyawa wajen koyarwa din wannan ana kuma yin hiwar wanda zai daga hankalin mutum ya tada wanda zai tada wato zai raye tunanin mutum ya kaifafa masa hankali ta irin wannan tambayoyin da yake alaihi salatu wasallam dora kaza dora kaza dora kaza dora kaza to ana yin wannan to sannan majalisin annabi alaihi salam yu amaru bil istighfar al kaseer muddar ina zaune alaihi salam yace ana cikin magana sai sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana cikin magana sai sai ce rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur haka haka har a tashi yana yi cikin magana sai yanki salamu gafirli rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur haka zai ce wani lokacin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai haka zai ce to shi gurin zaman sa haka yake a raye yake bi zikirin lahi ana ana ambatan Allah subhanahu wataala sannan a gurin zaman sa dai alaihi salam ana ka masa kananan yara sai ne musu tahaniki idan an haife su sai a kawo yaro sai masa tahaniki kaga Abu Dalhat al-Ansari radiyallahu anhu shi ne ya auri ummu sulaimin radiyallahu anha mahaifiyar anas radiyallahu anhu ya aure ta suna da ɗa abu ɗalha ya fita sai ɗan ya rasu aka haɗa shi aka yi komai sai ta ce in ya dawo kar wanda ya gaya masa ka gama su nutsuwa da hankali kar wanda ya faɗa masa ɗan ya rasu yazo ko irin ta'aziyar na hanya aka ji da guri ba wanda ya masu da hankalinsu ya shigo gida ya ce ya mara ya mai jiki ta ci jiki ko askan min maka ya fi kowane lokaci samun sauki da shiru ya yi lif abinci ya samu nutsuwa ya ce ka masa abinci ya ce ya gama a ƙarshe ce kwalliya ƙarshe sai sadu da saduwa aure sai da ya gama kaf ta tabbatar ba wani abu sai ta ce to tambaya nake so in maka ka bani ansa kai ne ka je gurin wani masoyi ko dan uwa ya baka aran wani abu ma'aikaci ko dindurusu ko tsani ko wani abu ya baka kana amfani da shi ba gama ba sai bukatarsa ta taso sai ce ka da masa da shi ya za ka je sai sai da masa mayar masa da shi zan yi za ka ɓata rai ya sai ce to wane ɗan nan namu wanda ya ba mu aransa ya janye kayansa sai ce ya kika min haka kika ki gaya min sai da janaba ta same ni sai ai in ban yi maka aka ba za ka yi wannan duk abin ba da asuba sai ya gaya annabi alaihi salam ya ce masa ga abin da ta mun sai ce a arrastumul laila kun yi amarci a daren sai ce sai Allah ya muku albarka ashe ta samu juna biyu to shine sai ta haifa da abu ɗalha ya ɗauki ɗan da daddare ba ta bari an ba shi komai ba sai da safe ya ɗauki ɗaya tafi da shi wurin annabi alaihissalam ita tafi da dabino ya kai annabi sai tattauna dabinin ya ɗiga masa a baki sa ɗan yatsa halis ya goga masa a dadashin sama da ƙasa sai ce na masa sa masa suna abdullahi an ce sai da ya haifa hafizin ƙur'ani tara daga cikin ya'yayen da ya haifa akwai malaman imam malik to ana kai masa yara yi wannan alayhi salatu wassalam eh to shine kuma daga ciki akwai abu usaid malik ibn rabi'at as-sa'idi radiyallahu anhu shi ma ya zo da ɗansa gurin annabi alayhi salam da aka haife shi shi annabi sai ya ɗauki ɗan ma sai ɗora shi a cinya ya ɗora shi a cinya alayhi salam ya tauna dabinan ya sa masa ya goga sai wani abu ya shagalar da shi sai shiga wata harkar sai manta yaron yana cinye sa alayhi salam yana ta harka uban da ya ga haka sai ce a lallaba ku zara yaron sai aka zare ɗan da aka zare shi ya ce ku kawo mahaifiyarsa aka kai masa tana da wani aka ya ga mace sai ji ina yaran sai rasula a yi mun tura shi gurin mahaifi saboda haka ake wa babba wani bai sha kansa ba a barin sai a kure shi ko a bar shi haka sai suka janye sai ce to me ka sa masa ya faɗa sai ce na sa masa suna almunziru almunziru shi kenan suna masa haka akwai kuma ran da qais ibn sabit sabit ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu shi kuma ya haifa da shi sa masa suna muhammad shikenan sai suka samu sabani da mai ɗakin sai ta ce wannan zan dai ba zan ƙara bashi nono ba sai ta fushi shi ko kawai gaba gadi sai zai cadda na alayhi sa zauna a masallaci sai rasulullahi ta kwaranka mahaifiyarsa ta ce ba za ta bashi nono ba sai ce kallana sai ga wata mace kun ta fito sai ce ku je ta dinga bashi a'a mahaifiya ta jita da ke tuba na ke yara sula ba zan koma ba sai ce takwaran nawa ce za ta dinga ba shi har yaye shi sai tuba shi ke nan bat sai taɓata don da an janye wancan to majalisar sula suna ke sannan daga cikin wurin zaman annabi alaihi salatu wassalam ana lura da abin da yake gudana a cikin gari musamman 'ya'yan itatuwa so da su masu noma ne to idan dabino ɗan wuri ya zo ko a ce otoroj wato ga wasa ko magariya ko wani abu irin su shimshim in ya zo to sai a tashi a ɗauko ta farkon sai a taho da ita gurin annabi alaihi salatu wassalam in ya karba sai ce Allah mubarik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina barakatan ma barakatin Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa inni da aka limaka wa innahu da aka limaka wa inni ad'uka lil madinati misli ma da aka limaka wa mislahu ma'ahu shi kenan sai wannan addu'ar in yayi sai ta kawo masa yaro da ya fi kowa kankanta a kusa sai ya bashi amma yakan tsora abin a ida haka haka tsora a nan liyabansa sai ce a ba yaron shi sai a bashi sannan annabi alaihi salatu wassalam a cikin majalisinsa ana samun a dan raha akwai kwarjini sosai na annabta alaihissalamu da karfi akwai kwarjini sosai duk wanda ya ganshi alaihissalamu sai ya burgita tsorata an yi mu'amala shi kuma zai so shi alaihissalam to duk da wannan ga kuma kafa kafa da suke gudun yin magana a gaban sakar abi hirushi suna ka amma saboda ka da hikima yakan wannan yakan saurare su suna dan tattauna suna faɗa na ba yakan yi tarayya da su wajen dariya to nan nan da ya tashi sai ya kokarin yadda zai jawo abin nan ɗinsu a gurin annabi alaihi a kowane mutum ƙauye ya zo daga karkara sai annabi alaihi ya ce inna rajulan min ahli jannati isa azana rabbahu fi zari mutum dan aljanna ya roki ubangijin sa ya mace ya nemi Allah ya baki izinin yayi noma wai dan aljanna fa sai Allah ya ce da shi alasta fi ma shi ita baka cikin abin inda komai kake so zaka yi aljanna ai komai kake so zaka yi fa qala bala ya rabbi ce haka ne ya ubangiji walakin ni uhibbu an azra'a ni ina so in yi shuka Allah ya ce fa bazara sai ya shukar fa badara tsarfa na batuhu wasu wa'uhu wasu hisaduhu sai shukar ta zo ta yi kama har aka zo wajen girbe-girbe haka sai ce fa kana amsalar jibali sai zama na 'ya'yan shuka yadda ka san irin manya-manyan duwatsun na irin su dutsen ohudu da sauransu sai Allah ya ce da shi da naka yaba na adam ya ce kai dan adam fa inna hu la yushbi uka shay'un ba abin da yake wadatarka anan ma ne ma kake kai ta sa buri kaza kaza to da annabi alaihi salam ya gama zance sai wa alarabi ya ce wallahi la tajiduhu illa qurashiyyan aw ansariyyan asla wannan duk wanda kake faɗa ne wannan burin qurashi ne ko mutumin madina yace fa innahum ashabu zar'in sune masu noma amma na hannu falan na bi ashabi zar'in ko ba manoma bane wannan magana kike faɗa da su kashe ba da mu ba to sai ake ta dariya to wannan gurin zama annabi sun haka ko wanda yake zuwa sai ya dubi abinda annabi alaihi muke so sai ya siyo sai ya zo da mai abincin su laga wannan sai bari annabi sai amfani da shi ya raba jama'a sai ce da shi zo na sane sai ka biya shi to sai annabi ya ta murmushi yana dariya sai a ɗauki kuɗin a biya shi sai ya bari an gama sai ce da ban biya ba ga mai shi nan cinikin ne a madadinka sai annabi masa to annabi sai yana yadda ana yin haka dan a samu sauki to lokacin da hanzala ya ga inda in sun zauna gaban annabi tsoron Allah yake kamawa su ci tsoro su zauna a cikin kaffa kaffa to dan a samu sauki yake musu irin wannan alisa sannan hanzala sai ya koma gida ƴaƴansa da matansa sai a yi ta wari giza ana wari ce ana wasa ana ci ana sha ana ta dariya hanzala ya ce to ana jin ku ne munafiki ne dan zaman da nake a gidana yana sabawa da zama na gaban annabi alayhi salam sai fito da safi sai ga zina abubakar radiyallahu anhu ya ganshe shi kai fa asbata ya hanzala sai ce na faka hanzalatu kan lafiya hanzala sai ce kai ya hanzala ya zo munafi sina abubakar ya ce kamar yaya sai ce kaji kaji yadda nake ji sai ce a to ai ni ma ina da wannan ai gara mu tafi gurin likita sai suka domin zama gurin annabi alaihissalam ana zo aka yi sallama sai ce na faka hanzala hanzala ta fi ya gamu da munafunci sai annabi sai ce me ya faru ya ce rasulullah muna gaban ka tsoron Allah kan muna ganin wuta da aljanna amma ku koma gidan mu sai mu ta wasa da mata da yara muna dariya mu ci mu sha ai ta nishadi sai ya ce da shi da za ku dawwama kamar yadda yake a guri na a kowane lokaci la safa hadu kumul mala'ika da mala'ika zai sako daga walmala'ula ala jikinku zai iya karɓa yi musafa da mala'ika ba abin da zai sai ce amma sa'atun fasa'a ko na yana da lokaci wannan da kuka yi daidai ne to wannan shi ne majalisar rasulullah sallallahu majalisar ilimin wawa kare sannan sannan daga cikin wurin zama annabi alaihi salam baki suna zuwa yana gane wani abu sai ya tafi akwai madariyun sun zo wurin annabi alaihi da hantsi sai annabi alaihi ya fahimci akwai talauci da wahala don kowannen su ma taguwa isaka taguwa an san taguwa ai shine rigar da za a zo a ta daidai da kai haka ba hannu kamar ya shara amma za a haɗa wuyan tsakiyar sai a sauka a yanka kaga wuya ya tashi in ka tashi sai ka zira nan falle nan ma falle nan abuɗe nan abuɗe to in kana da galihu sai a samu ɗan zare a ɗan makalkale ta haka wani ita ce taguwa to sun sako irinta alamun talauci da annaba da sai gansu kawai sai tashi shiga gida ransa a bace da damuwa bai fito ba har sai da lokacin azhar yi sai ya salla azhar ana idarwa sai hau minbari sai shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد yace li yatasaddaq rajulun bi dinarihi bi dirhamihi bi tamrihi bi sa'i burrihi ya dinga lissafi sai abai suka dinga zuwa wannan ya kawo wannan ya kawo wani kudin da ya dauko dinari hannunsa ba iya dauka saboda yana rawa aka dinga sawa sai ga dala ta kaya ta kayan abinci tufafi kayan abinci kudi sai suka ce sai suka fuska annabi tana fal fal fal fal fal dan farin ciki ka sai ga yadda tana wal wal wal wal wal hasken yana da sake fita sai sai ce man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah sai ya sauka alayhi salatu wannan yanayin majalisar sakina alayhi ya fadaitar akan ciyarwa da taimakon masu karamin karfi su ko suka ansa suka yi cikawa kudin kayan abinci tufafi wanda wayannan mutane suka tafi mankas kuma sai ka'ida ta tashi daga nesa daga yau ila mu kiyamata wanda duk ya sannanta alheri wayan suka biyo bayan sa za a dinga bashi lada kamar lokacin da yi fa ila mu kiyamata wanda ya sannanta sharri Allah ya kiyama shi wanda duk suka zo bayan sa suka yi to haka za a ci gaba da bashi kamacin zunubi har tashin alkiyama wannan yana daga cikin abin nan sannan wato yana yin maraba da baki in suka zo da kuskure yana yi musu gyara akwai rinjina ko kuma ayari na abu abdulkais kabila sun shigo amma da suka zo suna zuwa madina aka ce ai ga masallacin ma'aikin sallama ba wanda ya jirkusa da rakumansa kowa daga kan rakun ya dinga dira cikin a guje masu kaya a kasiyar wanda yake da shi a kafaɗayar wanda yake goyar kowa a kan titi ba wanda a tattara kaya kodin suka shiga masallaci a guje sai a shajju shi bai shiga ba sai ya dinga sai ya durkusar da rakumansa sai ya je samu wani guri dinga jin rakuma yana durkusar da su ya musu guri daban sannan ya dinga ɗiban kayan da kowa yar akan titi ya dinga ɗauka ya samu wani guri kawai ya tara su sannan ya nemi ruwa ya yi wanka sai cire rigar da ya taho da ya ci daga garinsu sai sake wata shi sai ya shigo to su da suka zo duk da wannan suka shigo amma annabi alaihi ce marhaban bil wafdi gaira kaza ya wala nadama fara bala da wayannan ayoyi babu jin kunya ba kuma nadama tare da ku sai ce inna fi ka hasalatai yuhibbuhum Allah ta'ala kai ashajju kana da siffa bi Allah yana son su da su yi musu gyara sai ce alhilmu wal anat hakuri da kuma bin abu sannu sannu sai ce daga ni ne ko daga Allah sai ce daga Allah ne sai ce na gode Allah da ya mun kyauta da bai wadda abin da yake so ni ban sani ba to sai suka ɗau hannu cewa wannan shigowar da suka yi a guje kowa da riga da ƙura ba haka ya kamata ma duk da haka sai ce marhaban bil wafdi gaira kaza ya wala nadama to saboda haka su ma da gare waye sai suka canja suka gyaggyara suka komai suka zo suka ga da annabi sun suka ce da da da mai tabin hankali muka zo amma da muka ji wannan mun fasa ai ma yau ya rasulullahi mun kawo shi ai masa addu'a sai masa addu'a Allah sai yayi masa ta wannan yana cikin yanda majalisin annabi alaihi salatu wassalam yake sannan a cikin majalisin saboda yan gata ne ilimi ake so ya tabbata ana zaune nan a shekara ta tara da hantsi kawai sai ga wani bako ya shigo kwasai-kwasai dan binni tas-tas da shi rigar nan ta safara tas kamar a tafa ba tsofanan komai a jiki gashin nan nasa baki wulik babu komai ya tare shi na walwal walwal wal su gan shi da farin finci kyakkyawa ya sallama suka ga shi ba su gan shi da jaka ta matafiyi ba shi ba su gan shi da bandawa irin ta matafiyi a da ba su gan shi da adaka ba kuma shi duk garin madina ba da ya san shi yana zuwa ya zauna sai ya ɗauki cinyoyinsa ya haɗa shi da na annabi alaihi ya ɗauki tafinka ya ɗora dukkaninsu ba wanda yake faɗa suna annabi alaihi salam domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da ba wanda yake suna sai da shi da shi ya rasulullah ko ya nabiyallahi amma shi daga zuwa sai ce ya muhammad sai ce aka birni anil islam sai ce al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila sai ce sadakata sabai suna ji ba wanda ya ce kala amma suna mamaki ya faɗi sunansa karara kuma da ya faɗa sai ce gaskiya kamar to ya yi sa ke gaskata shi da bai san ya sani kenan sai ce fa akhbirni anil iman sai ce al imanu an tumina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سيشي صدقة سيشي أكبرني عن الإحسان سيشي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سيشي أكبرني عن الساعة يا من تاشن القيامة سيشي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaye sani ba sai ce a khabirni an amaratiha to gaya min alamunta sai ce an talida al'amatu rabbataha wa an tara lahufata al'urata al'alata ya taɗawalu na filbuniya kawai bakon da sai tashi kawai fita sai da aka kwana uku sai annaba sai ce ya umar a tadari mani sa'il umar ka san waye mai tambaya sai ce Allahu wa rasulu alamu sai ce fa innahu jibril ataku jibril ne da kansa yazo yu'allimukum dinakum ya sanar da ku addini saboda tafiya ta zo ƙarshe ake so a tamme ilimin dan su gane me ake so a yi sai zaka ilimin da ya wajaba akan kowane musulmi hudu ne da ɗaya shine musulunci da wayannan rassan nasa na biyu imani da rassan nasa na uku ihsani da rassansa guda biyu shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu shine mace takala ta farko ce ta kowace ka bauta Allah kamar kana ganin sa in ba za ka iya ba to kuma na kasa shine fa innahu yaraka duk abin da ke kasa yana ganin ka shikin zaka samu muraqaba ilimi na hudu shine ilmu ashradu sa'ati ilimin sanin alamomin tashi alkiyama wajibi ne akan kowa to dai tattara wa'annan ilimin sai ya tafi sai annaba da ta jibril ne zo ya sanar da ku haka samu wannan wannan majalisar rasulullah suke nan majalisar ilimin wa kare sannan a cikin majalisin irin wannan akwai waƙar nutsuwa da ba mai katsalanda ana zaune sai da imamu ibn sa'alaba radiyallahu anhu sai ya zo sai da ya shigo da raƙuminsa har cikin masallaci ba a waje ba sai durkusar da shi yana shigowa sai ce ibn abdulmuttalibi karfi sai ana yace kar ajabtuka kar ajabtuka na amsa maka qala inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'ala zan tambaye ka kuma zan tsaurara maka a tambaya fala tajid alayya fi nafsi haka ji haka bata rai a kaina sai ce sal amma ba dalaka tambayi duk abin da kake so ban maka iyaka ba sai ya tambayi annabi akan arkanul islam annabi ba shi ansa sai ya ce wallazi ba a saka bil haqi la azidu alaihinna wala anqus na rantse da wanda ya koka da gaskiya ce ya san haka ne kuma shi wakilin jama'ar sa ne zai koma ya ga musu ba tsanta su kai ba ya ji daga bakin sa la azidu alaihinna wala anqus ba zan dada ba zan rage ba sai ya tafi da ya tafi sai annabi ce faki har rajulu mutumin ya fahimci addini da in sadaka da ya dako lannar janna in ya gaskata aljanna zai shiga majalisan annabi kenan su ba bata rai ba ko ne izo ya tsaurara masa an baya amsa masa ko ba su kuma mare shi ba ko a ce masa dami ko abi bayansa a ce kai ba ka sai a kyale shi tafi sai masa daji ya gyara ce zai shiga aljanna sannan majalisun annaba sai majalisun shura ne wurin shawara ne in suka zauna duk abin da ya shafe su shine babu wani mutum da yake aksar mashurata li ashabihi min rasul sallama wanda ya fi kowa yin shawara da sabansa babu kama annaba su ya fi kowa shawara duk abin da zai yi da su yake shawara ce abin da su ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza duk abin da za a yi shi kenan haka lokacin da aka zo aka ce ga mutanen maka sun fito suna da yawa za su zo su afkawa madina za su ɗau kwansar badar nan da nan aka yi kiran shawara aka zo aka haɗu aka zauna me za a yi to dama wani lokacin a masallacin munafukai sukan kasu kamar gida sukan kasu kamar gida biyar shi wani munafikin ya koma can ƙarshen gabas ya zauna kar a yi wani abu mai ji da zai kunsa iya da shari sai ne koma can ƙarshen yamma wani sai koma can ƙarshen kudu wani ƙarshen arewa ne zauna tsakiya yana ta nan farfashi yana yana zazzara ido da ba a gansu ba to shi kuma dai ya san sa alisan to ba izini ba zai bada ya san sai kai ta ce munafiki ba zai ba to aka zo aka ce ga fa yaki zai zo sai babban munafiki ta ce sai rasula kar a fita a zauna a gida a tara mata mu samu duwatsu a hukan benaye a zauna in suka shigo a dinka jifan su kurin sai matasa masu imani suka ce wannan ai zancen kafir ne ya za a yi da wannan yaƙi kamar ya shigo ka har gida a ce da mata da yara za a yaƙi kuma da duwatsu a tara kan bene na jin dutsen ya kare ba su kusan shigo da kayan fada sai mata sa suka ce san ba su yadda ba sai dai a fita wajen gari a tinkare su tana ba su sai yadda da wannan bai ce wa kowa komai ba kuma da su sai zara jikin sai shiga gida ina shiga sai suka sai ɗauko kayan yaƙi sai suna abubakar radiyallahu anhu da sina Umar radiyallahu suna ganin ya shiga sai suka bi sun san ya dau ara yana zuwa ya saka su suka samar kayan suka daidaita mu suka masa ya tabbata sai ya tsuguna yana tsuguna da san sai ya zaro takoba ya kalle shi haka sama da kasa ya kalli kaifin ya juya bayan ya kalle sama da kasa ya juya ɗaya kaifin sai juya ɗaya bayan ya kalle shi sau ɗaya bai da shi sai ya fita rigar da muka je muka ganta wannan rigar da suka yakin nauyin ta kilo saba'in kilo saba'in amma yadda nake yawo da riga ta haka yake ba komai so da lafiyayyu ne da ƙarfi ba irin mutanen ba sai fito na fitowa sai suka ce rasulullahi ai mun yi kuskure mun faɗi shawarwari wannan ya faɗa wannan ya faɗa ba mu baka ka faɗi naka ba to mun janye naman ji matasa sai sai an gama tunda na sako kayan yaki annabi ba ya sa kayan yaki ya tube sai ya yi nasara ko kuma ya rasu ya yi shahada kenan kawai haka aka ɗauka sai aka fita shi ne aka je ka yakin hudu amma ya fassara musu mafarke mafarke da yi alayhi salam to wannan majalisar annabi kenan alayhi salatu wassalam sannan annabi alayhi salatu wassalam wurin zamansa saboda ilimi sabai suna yin wato kama kama wani in zai yi tafiya to zai wakilta wani izo izauna duk abin da aka yi ya ɗauko masa shi ma in zai yi sai ya zauna shi ma da abin da ke ba wanda yake son wani abu ya kubuce masa ko ya ji labari a yana da wakili a gurin a zaune duk abin da aka ya tattare in ya zo sai ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza kamar yana gurin shi ma ran da tasa tafiya ta kama wanda ya wakilta shi kuma wannan zai wakilce shi haka suke zama da annabi alaihi salatu wasallam saboda kar wani abu ya kubuce musu sannan annabi alaihissalam a gurin zamansa in ya zo ba a ware masa wani wuri wanda zai zana tare da su yake zama ya bace a cikinsa alaihissalatu wassalam in ba ko ya zo ba ya saninsa sai ya tambaya ayyukun ibn abdul muttalibi da ka suke shan sawaye ibn abdul muttalibi wani lokaci ce da shi ha umu gani wani lokaci ajabtuka na amsa maka to sai ya gane shi ne to wani lokacin an yi wannan ɗin abu ɗaya ne yakan sa mai nutsuwa yakan gane shi a cikin sai ga launin jikinsa da kyau da kwarjini ba irin na sauran ba ne to in ya tambaya aina ibn abdul muttalib sai su ce haza huwal abiyadul muttakiu huwal abiyadul muttakiu shine mai farin fece wanda yake kishin gidan nan shine to da suka ga wannan sai suka ce ya rasulallahi mu gina maka mawanka mana a wani bangare a masallaci saboda a huta da wannan in ka zo sai ka hau kai ka zauna kowa ya zo ya ganka akan wannan ya san kai ne to sai shi ya yarda shekara ta takwas ta tara kai ta hijira sai aka gina masa mawanka a daidai inda yake zama a da ya zo sai hauka ya zauna to sauran duk suna kasa to da an zo ba mai tambaya an san wanda yake kan mawankan nan shine rasulullah sallallahu kuma da ya ga kyan ya gane shi zama baya ba shi da wani abu kamar da ya je gidan ummi mu'abbadin ne radiyallahu anha ita dai bata ga wata alama ya nuna shine babba ba amma tana kallon sa sai ta ce ho an daru salasa ya fi shi kyau amma kuma da ya faɗi kalma sai ka sun yi tsit yin umarni sai ka gurguje za ce su ce wannan shine jagoran tafiya amma babu alama ya ce shine wani abu a ciki haka yake alisa akwai da aka yanka akuya sai sai ɗaya ce kawo wuka sai yanka sai ɗaya ce to ni ne zan fede sai an daba alisa ni ko zan shiga dajin yi wa itace a aisha Allah baya son ta mayuzi da na ware gefe da na zauna ko kuke ta aiki Allah ba zai so ba a san haka sai ma je kakkaro itace ce ni ma sai na bada gudunmuwa to haka suke da shi annabi alaihi sannan annabi alaihi salatu wassalam yana cin abinci tare da sabai ruwan Allah yana da wata wani akushi akushin nasa mutum kudi ne suke iya daukan sa ya ci koshi da abinci a zo a zauna sai ya zauna sosai a ƙasa sai a zauna ana ci to ana yake kallon can ya ga umar ibn abi salama sai ya taba can ya taba can sai da shi to damin agolansa ne alaihissalam sai ce da shi ya gula samillah kuli biya minika kulmin ma ya leka karamin yaro an bace allah za ka ci abinci ka ce bismillah sannan ka ci da hannun dama kuma ka ci iya gaban ka kakka dinga sa hannunka ko ina duk a majalisin sa alai sun yi wannan akwai ran da aka zo za a ci abincin sai wata baiwa ta taho daga waje a kuce kamar an koro ta wata sa hannu za ta ɗiba sai ce ku rike hannunta suka rike ce shaidan ne hannun shaidan ne zai fara sa a ciki dan albarka ce ce aka rike ta ce kuce da ita to duk a gurin zaman ana yin wannan sannan a gurin zaman abin da ya faru a gidaje a wani guri ba su sani ba to yakan musu fasara ya ba abu huraira radiyallahu anhu ya ba shi ya ba shi aiki na kula da zakafu da kai sai aka samu wani tsoho ya zo yana sata aka kama shi sai ba sai na kai ka gurin ma'aiki alaihi sai wallahi ba ya'ya ne suka min yawa ga tsofa ka kyale na ban sake dawowa ba sai ce shikenan je ka da aka zo sallar asuba bayan an gama wannan zaman da an zo wannan zaman sai annabi alaihi ce ma ku ala asiru ka ya aba huraira wanda ka kama din ya kuke da shi ne sai ce shaka shaka ahlan wa iyala ko shaka ahlan wa ala ya faɗi kukan talauci da kuma iyali ya ce ya kuka da shi sai na sake shi ya ce bai sake dawo sai ce wasai ya hudu zai dawo abu hura ce tun daga nisan zai da aka sai aka sake kama shi sai shi ɗan na gaya maka iyali ne da ni ga talauci ga tsufa amma in ka kyale ni ba zan sake zuwa ba sai ya kyale shi da aka zo sallah asuba an zauna sai annabi alaihi salatu ma fa ala asiru kal bariha da dare ya kuke da aboki wannan wanda ka kama sai shi ya sake min kukan wahala da iyali ya ce ma ba zai dawo sai ce sai ya hudu sai zai dawo kashi gari abu ya sake kama shi sai ce dai ba zan da ba amma zan gaya maka wani abu wanda zai maka amfani zai maka maganin iblis sai ce me sai ce ayatul kursi in ka zo bacci ka karanta la ya zalimu aka min Allahi hafizun kariyar ubangiji za ta rabu da kai ba sannan kuma maganin shedan ne wannan daren naka sai sake shi da aka zo masallaci sai annabi sai ce abu huraira ya sai ce ga yadda muka yi da shi ya ce zai bani wata fa'ida sai ce me ya gaya maka sai ce kaji kaji kaji sai ce sadaka ka bi hawa wa ka zuwon ya faɗa maka gaskiya haka ayatul kursi take amma shi sarkin makareta ne iblis din ne da kansa shi ne to majalisin annabi ke na cewa abinda ido ba zai gani ba sai ya nuna musu gashi gashi gashi gashi a so da ka gurin zama lokacin a daɗewa lokacin kuma abin nan a gajarta zaman nasa alaihi salatu wassalam to dai abubuwa ne suke da yawa na zaman annabi alaihi salatu wassalam din ina ga ya kamata din din dan takaita shi a haka to sai dai in ya zauna alaihi salamu an gama to yana da addu'o'i da yake yana cewa subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to haka yake duk lokacin da ya gama zama zai tashi sai ya faɗi wannan subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai sabai suka ce ya rasulullahi wannan kalmar mun ji kana yawan faɗarta sai ce ko kafaratu ma yakunu fil majlis duk inda kuka zauna kuka yi hira in kuka yi wannan sai ta zama kafara da abin da kuka tattauna to shine magani sannan sai na na Aisha ta ce masa ya Rasulullahi naga duk zama jalisin da kai da kuma karatunka na Qur'ani da sallarka sai ka cika shi da wannan wannan kalma subhanaka allahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai ya ce da ita Aisha man kala khairan kana haula il kalimatu daba'an alaihi ila wal qiyama wanda alheri ya faɗa a gurin karatu aka yi abin alheri aka yi to za su zame masa kamar wani stampi har tashin alkiyama ya suka ga aljanna wa man qala sharran kunna kafara sallahu in kuma shari ya faɗa sai zama kafara gare shi ko ta fuska ko ce in abin alheri aka yi aka faɗa alherin zai bi ku ila mulki amati in shari aka sai kanka da zanubu wannan shine yanda annabi sallallahu alaihi yake sannan wani lokacin in zai tashi alaihi salatu wassalamu sai ya ce Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسرد علينا من لا يرحمنا to wannan annabi sai na faɗatta in zai tashi daga gurin zamansa yana addu'a cewa Allah maqasula na min khashiyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika Allah ka raba mana daga cikin tsoronka wanda zai zame mana wato garkuwa daga saba maka sannan ka raba mana da'ar ka biyayyarka wadda za ta kai mu har aljanna sannan muna roƙonka ka raba mana yaqini wato sakankan cewa wanda zai sa duk musifar duniya ta zama ce sauki a gurin mu sannan muna roƙonka matta'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ka ji yadda mu daɗi ka raya mu da kunnuwanmu har mu mutu muna ji har mu mutu muna gani da kuma ƙarfin mazakuta shine quwwatina ƙarfin mazakuta kar mutum yana ɗa namiji ya lalace zama rauto baya iya gamsar da iyaye sannan bayan na sai ce waje alhul warisa minna kamar da wannan jin da ganin da ƙarfin mazakuta ya zama gado a irin jinina duk wanda na haifa ila mulki ya mutu suna da wannan shi sa aka ce wannan addu'ar ta annabi alaihi salam ƙasa take takhayyaru nirfikum fa innal hirqa dasasun ita kuma sama take wajen auratayya sama ta kalla a wajen wannan ƙasa a wajen auratayya wanda suka riga zuwa su ake kula a tsari kar a auri irin wanda ba shi da kirki domin abin sama-sama yake amma wannan shi kuma daga kanka abu zai dinga ƙasa ina ƙasa ina ƙasa ita ku har ilamun ya mutu zuri a kaza Allah zai musu fice da wannan uku za su dinga mutuwa da kunne da ji da kuma ƙarfin mazakuta ko sun shekara nawa to addu'a ce da annaba sai faɗa shi saka ce ba za ka samu abu mai zurfi a kowane irin tsari na duniya ba ina a gurin annaba da ba wani tsari na duniya na wata siyasa ko na waye wanda zai kai a cikin rayuwarka har ya tsora ka akan cewa gatan da za a maka sai dai maka titi a baka ruwan sha a yi maka kaza a buɗa maka kaza a sa ka a makaranta a gina maka ita ai komai sai wannan amma a lura da jinka har ka mutu da shi ba cikin tsarin duniya da yake da hankalin zai gane wannan a kula da ganinka a kula da karfin mazakuta a kula da zuri'arka da su ko sun kai miliyan nan gaba a sashi a cikin babu tsarin da kiran wanda na musulunci shine yake da shumul ya tattara komai ya isti'abi da duk abin da kake da bukata sannan sai ya ce waje alsara na alaman zalamana ka ɗaukan mana fansa akan wanda ya zalunce mu kaga musulmi yana da hadari ka cuce mutum ya cuce shi kenan tunda ya roƙi Allah duk wanda ya zalunce shi Allah ya ɗauka masa fansa sannan wansurna alaman adana ka taimake mu akan wanda ya gawa da mu wala taj'al musibatana fi dinina kar ka sanya musibar mu ta zama cikin addini idan mutum zai labule zai yi asara ta kuɗi zai yi kaza wannan da sauki amma da ya rajja ya rabu da addini ko ya fitanantu wata shubuha ta same shi ya sauka da kanta barkin annabi su wannan musifa ta baci to karka jarabe mu da wannan wala taj'al dunya akbar hammina karka sanya duniya ta zama ita ce babban burin mu ta zama komai muke ita muke kallo wala mablaga ilmina ta zama ita ce wato mukurar sanin mu duk ilimin mai tsaya wannan shi yasa ilimin bature da ci gaban sa iyakacin sa duniya kowaye kai iya amfanin da sciences zai maka shine kafin a fasa kukanka domin ilimi ne da jiki kawai ya taba ana zararan jikin ba shi da sauran amfani wannan ilimin ba zai sake amfani ba ba zai sake maka wata rana ba sai sa aka ce alzina mun taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wai auna abin da so da gobe sannan wala tusabbir alaina man la yarhamuna kar ka sallata mana wanda ba zai ji kan ba wato muna da zunubi sai Allah sallata wanda ba zai ji kan wato an doke Allah kare hada mu da wannan to wannan shine majalisin annabi alaihi salatu wassalam to wannan an ya tashi wannan sai sahabbai kuma su tafi kowa ta fara kokin sa annaba sun shiga gida kuma ya kai lola irin baccin ranar din nan sannan wani lokacin kuma ana cikin zaman wata bukata ta kan samu wani zai tafi to shine karshen suratul nuri ubangiji yake faɗa cewa idan mutanen da suke tare da kai idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in ko lam yazhabu hatta yasta'zinu ba sa tafiya sai sun nemi izini Allah ya ce waɗannan su suka ba da gaskiya da Allah da manzansa amma munafiki su ne ya tasallalu na min holewaza munafiki shi ana zaune wajen sa ana sai zara jiki sai an shafa ina wani ai ba san inda yi ba wannan har yau har gobe masu hankali ba a yadda ana zaune a mata abu na alheri su dinga zara jiki suna tafiya ba sani ba sai ya sanar amma ubangiji so da ya riga ya bashi koma da irin wato iko da girmamawa sai ce fa azalle man shi ta minhu in suka nemi izinin ba a ce sai ka ba su ba sai wanda ka so kaiwa shikenan ko mun bukatar sun kace ba za ka ba shikenan haka zai hakuri zauna amma da yake rahama ce a lissa ba zai ke ba ya ce a tafi amma Allah ba shi wannan damar alaihi salatu wassalam to wannan shine majalisin annabi alaihi salatu wassalam to abin da nake so dan majalisi da ake yi a duniya yi da mutane na gurbata shi istihza'i yin wato isgili agogoba mutum magana ai masa izgili yana bata gurin zama kuma wurin zaman koda na ilimi a nan jika take shiga ta shaidan ya zo ya musu ado masu ilimi suna ba da karatu amma sai zo ya zama jalisa ta yi da mutane za a yi tambaya ta darje wani shi kuma ba da ansar yansa wani yake darjewa duk wanda suka ci sanda wani yake shi kenan majalis ya tashi daga nan Allah da ma'aikin salama ya zama da shaidan majalisi za a zo a zauna sai bai an ce kai wani abin tausayi ya gamu da musifa iri kaza kaza sai da muka taimake shi shike na biya baci jin tausayin shari'a ce taimakon shari'a ce amma kama sunansa a faɗa an wulakanta shi an yi da shi nan ita ce dan ya shiga ya rusa umarni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka cewa na yi kuskure a kan abu kaza kamata ya gyara to a faɗi sunansa shikenan an yi da shi ya kare to sai mu auna wani majalisan na sirrin magana ne kawai zama za a dinga hira a yi ta molanka wani majalisan na zagin mutane ne wani majalisin ne wa mutane ya rafa ne wani majalisin na la'anar mutane ne da aibata shi da la'anarsu to in muka kalli wannan la'anarsu babu ɗaya a ciki to da shi Allah subhanahu wataala ce mai koyi da karkani lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba a kawo karar wani a ɓata shi sai ran da wani abu ya taso wani ya faɗa akwai mutumin da sabbai suka zo a ciki suka ce ya rasulullahi wani fa munafiki ne sai annabi sai ce a'a ba ku san yana cewa la ilaha illallah ba sai suka ce to ya rasulullahi ga ba wanda yake haba haba da shi duk wanda muka yana haba da shi muka auna za mu ga munafiki ne sai ce wanda ya faɗi wannan kalmar yuridu biha wajh Allah sai ya shiga aljanna kaga an nuna idan mutum baya nan aka yi za a ɓata shi to wanda yake gurin ya wanke shi haƙƙi sannan in an zo za a jeho maganar wani ana sai kan yi shiru ba zai ce ƙala ba to magana ta mutu da ya je tabo ka ya zauna alaihissalam sai ce ma fa alaka abu ibn malik abu dan malik me yayi kenan bai je ba yakin kawai sai wani ya ce ya rasu la habasa hubar dahu wa nazurfi irtifai sai mu'azir ibn jabal ya ce bi sama kurta tur da magana da ka faɗa ma alimna minhu illa khaira nan sai shuru haka bai ce kala sai wutar ta mutu to shine majalisin hankali ba kunyatawa ana zaune a majalisin annabi alaihi sai aka ji wari na hutu ba a san waye ba duk zaman sa da suke daman da alola suke kuma an nitse kowanne in tsotso ya zo sai wuka a kansa ba zai dauka kan mutum yake ba zai dauka kututtire ne saboda girmamawa to in aka zo za a yi sallah wanda ya yi wannan to ba makawa zai tashi alola in ya tashi yin alola za a gane shi hutu sai annabi aka kawo musu naman rakumi da aka ci sai annabi sai ce wanda da ya ci naman rakumi a cikin mu a tashi a yi alola sai ya kare shi kowa ya tashi ba za a gane shi mai majalisun ilimin hawa karin nutsuwa ba a fallasa mutane a kan abu to wannan da shi ne mu fahimci irin wannan majalisanmu da muke na yanzu sukan juye su zama na yi da mutane zama na zagin mutane ta cin naman mutane na aibauta mutane fito da illolin jama'a na mutum ya dinga kamba kansa ya kaskantar da wani wannan baya cikin majalisin annabi alaihi majalisin annabi karatu ake ilimi ake hankali ake girmama ake kuma kowanne da ganin girma ake yin sa to wannan wannan abin da zan iya cewa kenan na majalisin annabi alaihi salam in ya tashi kuma wani lokacin gida zai shiga alaihi salam wani lokacin kuma kasuwa zai tafi alaihi salam wani lokacin gayyatarsa aka yi wani taro zai tafi wani lokacin ziyara zai tafi wanda ba haka yake alaihissalatu wassalam ba lokacin kuma wani abu yake so ya bayar sai ya fita kamar yadda ya fita bai ce wa kowa komai ba ya fita shi kadai alaihissalam ya fita to shi kuma kun san in yana tafiya su ba a ganin alamun takunsa an ce a sabon annabi alisun mutum ɗaya ne tak Allah ya alfarma duk inda annabi alisun ya taka shi Allah na nuna masa shine Abu Zar al-Ghifari da Jalal duk inda annabi ya sani kuma yana gane tafiyar saboda tafiyar annabi alaihissalamu in za shi duba mara lafiya yadda yake sa kafarsa da faɗaɗa tsakanin kafar dama da hagu da kuma nisan takun da ban iki in za shi duba mara lafiya tafiyarsa daban in za shi janaza alaihissalam tafiyarsa daban in zai je ziyara tafiyarsa daban ta jihadi takunsa daban saboda shine abdullahi subhana lazi asara bi abdihi tabarakal lazi nazzala alqur'ana ala abdihi to da ka komai nashi ibada ne tafiyar dubiya ibada ce so da ka tana da tafiya ta musamman sai yayi ta tafiya janaza ibada ce tana tafiyar da ake ta musamman sai amma ba a dora mana ba dan ba za mu iya ba ba za mu iya ba da su Abu Zar ne ke koran na kusa fita ba a ga ina ya tafi ba sai Abu Musa al-Ashari ya ce yau duk yanda za a yi zan zauna da Annabi sallallahu wuni guda ina zuwa ce ina rasula sai aka ce nan yayi sai ya fita ya samu mutane ce ina manzala suka ce nan yayi ya da bi ya ta tamba na kusa sai ya ce nan yayi sai da ya je har bi'ru aris sai tadda shi ya je ya alola ya zo alaihi salatu bakin gabar rijiyar irin irin ta ta ta ta ta, ta abin nan dinnan cewa da masu ban ruwa suke dinnan ta jigo sai ya zo tsakiyar ta alaihi salamu bakin gaba sai ya zauna ya janye rigar sai ya saki gawa suna kallon ruwan sai abu abu musa izo da ya ga haka sai shi ya rasulahi yau ni alkawari zan zauna da kai amma yau ni ne sarkin kofa ni ne sarkin kofa sai ce na maka izini to dai tashi maimakon ya fita daga waje sarkin kofa sai komo daga ciki saboda in yana ciki zai dinga ganin ma'aikiyar sai yana daga waje shinge ya kare shi sai komo daga ciki ana cikin wannan sai ga wani bawan Allah ya zo sai banki girgin kofa gib gib gib sai abu zar abu musa ce alhari shirik dakata dakata kowaye sai ce man sai ce abubakar sai ce to ne sarkin kofa ne sai na je na sanar sai zan bakar ya tsaya sai ce rasulullah abubakar ya sta'azinu sai ce izallahu bashiruhu bil janna sai ne ya shigo kai masa arbishi na masa arbishi Allah ba shi aljanna sai ya bude ya ce rasulullahi bashiruka bil janna sai shigo ana za sai samu damar annar sai zauna yake nan ana jimawa kuma musa ce dan uwansa da ya ce zai biyo shi sakin Allah ne da shi da alheri zai zo ya san tun da aka fara wanda zai zo haka zai samu dan sai ji ana buga kofa ya ce ala rasulik kowa ya dakata ina zuwa sai ce Umar ibn al-Khattabi sai ce to dakata ya ce rasulullah Umar bil babi yasta'zinu sai ce izallahu wa bashiru bil janna sai ya shigo shi ma sai zo hagu sai ya zauna shi ma duk su biyan kowannen su sai suka yadda annaba suka zira kafarsa a rijiyar suka janye rigarsu can sai ana buga ce man sai ce usman ibn affana sai ce ala risli ya ce rasulullah usman bil babi ya stazin sai izallahu bashiru bil janna ma balwan tusibuhu sai zo ya ce rasulullah bashiru bil janna ma balwan tusibuka to sai ya alhamdulillah kuma sai ne mutsari a gurin Allah saboda wannan abin ta'awuzi sai Allah ya saba samu ikon sabati akan wannan to wanda mai imani ba wanda za a gaya wa haka sai da aka amince ba abin da zai fitinance shi sannan ya gaya masa wannan cewa fitina musifa za ta same shi fitila shi kenan sai zo ya tarar baki rijiya ya cika sai ya zauna baya haka daidai bayan annabarsa tsakanin sai sana bakar da sai zauna a nan shi kuma abu musa yana can aka jima shuru sai na zaro kawahuwan sai ya fito suka suka bai sa kada shi kenan an gama wannan to shi ne da nake can ko in ya tashi daga majalisun ko ya tafi kasuwa ko ya shiga gida ko ya je ziyara ko ya je amsa gayyata ko kuma ya tafi wani abu na isar da risala in ya je irin wannan wani abu ya je yi wa ubangiji subhanahu ta'ala ya gaba musu wannan ko lokacin ko ya shiga kasuwar in ya ce kasuwan nan ma haka yake alayhi salatu wassalam akwai inda ya tafi tar da wata baiwa alayhi salatu wassalamu kudin da aka aike ta sun zube ya ganta yaya ta faɗa sai ba ta kudin ya shiga ya harka ya dace ta da tana kuka yaya ta ce ai kafin ka zo ka bani kudin an ɗau lokaci in na koma sai na da ku shine na tsaya in ka zo za ka wuce in roƙe ka ka je ka leƙa min afuwa sai ce waje suka tafi alayhi salatu yana zuwa gida ne ce assalamu alaikum sai suka ji muryar sa ce alayhi sai suka ce wa alaikum assalam a boye saboda wannan kalmar da ya faɗa assalamu alaikum har ila alkiyama wannan gurin albarka ba za ta rabu da shi ba ko me za ya gura sai suka ansa a ciki sun san zai sake sai sake assalamu alaikum sai suka sake ansawa a ciki dan su karu to da ya ta uku sun san wasu ansa ba zai tafi ta mai ka'idar kenan sai suka ansa aka fito aka yi marhaba marhaba maraba maraba sai shi wannan da zo ne nema alfarma ka a tabashiyar sulai an gama shi kenan sai ya kyale aka kyale ta sannan ba lashi mina yana irin wannan kuma lokaci ya kan shiga kasuwar ya zazzaga wurin da ya ji alasa mai zaga sai ya ga gari haka mai kyau tasa sai zira hannu a ciki sai ji dan shi sha'a malam mai gari a haka sai ce ai wata zirna ne ya ce sai zirna ne ya ce sai ce ba a ce in zirna ne ya ce sai ka saka a sama a gani man gashe na falaisa minna daga ran ne ya aji wani ka'ida man gashe na falaisa minna wani mana argush ba mu ba shi ba shi ba ya wuce turan nan kuma sai je samu zahiru shi kuma gidan annaba suke zuwa ci rani daga kauye yake tahowa babba mutumin badiya ne sai je so ka taho da kayayyaki irin su goruba su kurna su magariya da irin wayannan zai tattaro sai ka annaba su gidansa sai zauna a gida yana shiga yana fita yana shiga tafi kasuwa yana ta sai da sai dan sa na suku salam yana ciniki yana ciniki ranar sai annabi sai shiga kasuwa sai tadda shi ya saki jiki ana ta ciniki sai annabi sai sadaf sadaf sadaf yana zuwa shi rufe masa ido ta baya yana jin rufe idan to ya san hannun to da san shi alyanu min alhariri ya fa alharini laushi yana ji sai ce man yastaril abda wa zai sai bawa sai shi ya rasulullahi wannan ai ba shi da ba shi da ba shi da tsada ba shi da tsada sai ce an ta galin inda Allah daman sakon da yake so ga sai kana da kima gurin Allah sai bi masa ta wannan hanyar sai ce ba ni da ba wanda zai sai ni sai ce an ta galin inda Allah sai ya sake shi kurin sai komo gida alaihi salam to wannan dai yana da cikin abin da annabi alaihi salatu wassalam yake in ya bar majalisin to irin ko gida ko wani abu to irin wayannan yake yi kuma alaihi salatu wassalam isarwa to a takaice dai wuraren da yake zama din a lokacin farko in ya zo ya zauna akwai abdahaku ibn sufiya shi farisin ya addu bi alfifa bi mai ati farisi sadauki ne shi kadai tankar da sadauki ɗari iki dama duk inda ana zo ya zauna a wannan gurin zai zo ya zara takobi kawai ya tsaya duk abin da ake na majalisa ne yana rike da takobi ba sa barin annabi haka sasakai yana zaune shi kwa da haq wanda yake sadauki tankar da sadauki ɗari yana takobi a hannun sa saboda la islamu sharafin rafi'i min al'aza hatta yuraka ala jawanibihi damu in ba ai haka ba wani zai ga zai ga akwai wata alama alama yazo ya takarka to in yazo za a yi bashi ana haka ana kashi Allah ce wallahu ya asimuka minan nashi sai shi to kawai dina daga ran nan aka dina gadi ko ina za shi kawai a bar shi shi kadai alayhi salatu wassalam shine wani kafiri a wannan zamanin yake cewa shi abin da ya sa ya yadda annabi gaskiya ne wannan aya yace duk mutumin da zai yaudara ba zai yaudari kansa ba da wannan wallahi asma'in nashi ba gaskiya bace ba zai ci a tafi a bar shi ba haka kafirin yace wannan ta tabbatar da gaskiyar annabi alayhi salam duk wanda zai yaudara wani to ba zai yaudara kansa ba in an yaudara mutane yake ma tun da shi ta shafa yace kowa ya tafi ku bar gidana ba mai kwana ba mai zama kuma zai inda zani ba komai tun da Allah ya faɗo ne ce gaskiya ya zo da ita alayhi salatu wassalam to daga nan aka daina sai a zo a zauna ba kowa zai zama da sai jarumai sun zo sun tsaya a kusa da shi saboda wani kirkawa wasa alayhi salatu wassalam to wannan a takaice shine dan abin da nake ganin zan faɗa dangane da majalisar rasulullah sallama majalisar ilimin wawakare majalisar ce ta ilimi da nutsuwa kuma ita ce za ta zama ne baras wato fitila wadda za mu saka a makarantunmu da majalisanmu da wuraren hirarrakinmu mu zama irin wannan za mu kalla to sai mu kare sai mu riba dama a farko na ce duk majalisi ribarsa harshe faduwarsa harshe abinda yake gudana a gurin aka farfada da shi za a da shi ne za a samu riba za a faɗi kalmomin da Allah bai yarda da su ba da su za a faɗi so da ka Allah ya samu kiyaye kiyashe mu tuntuban harshe Allah ka kiyashe mu tuntuban harshe Allah ka kiyashe mu tuntuban harshe Allah ka kiyashe mu zamiya Allah ka kiyashe mu zamiya Allah ka kiyashe mu zamiya Allah sa mu gama lafiya Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka hore mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya ba ta da'awa ba kai mana alfarma mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace mu kai mana alfarma annabi alaihi salatu wasallam ma ya kaunace mu kai mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya kaunace mu Allah ya cika mana da imani Allah ka kautar mu Allah ka hore mana biyayya gare shi alaihi salam Allah ka hore mana koyi da shi alaihi salatu wassalam Allah ka tashe mu gobe alkiyama a karkashin tutarsa Allah ka sa mana cikin yan cikin gida na shi alaihi salatu wassalam da gafara ga iyayenmu da kakanninmu da yan uwa da malamai da ɗalibai da masoya da dukkanin musulmi masu rai da wanda suka riga mu gidan gaskiya kasashen musulmi da suke cikin musifa a wannan zamani Allah ka yaye halin da musulmi muka samu kanmu a cikin rashin tarbiyya da wasar da addini Allah ka dada mu kan hanya ta daidai أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Allah ya ƙara wa malin lafiya a tambayoyi a takaici tambaya ta farko alga wata malamai yana cewa an yi magana hadisin usman bin maza'un cewa ya nemi ya haƙura da aure aka ce kada ya yi hakan to shi yana da mace suna zaune shekara takwas suna da 'ya'ya guda uku to kuma sai kaddara ta zama auren babu shi to kuma yana ta kokarin ya aure wani auren abin da ya gagara ita kuma ta riga ta yi aurenta duk auren da ya nema sai zama yanayin halin yau da gobe sai zama ba a samu ba a yi ta jiransa har dai abin ya zama ya wargaje to kuma ga nauyin 'ya'yan ga kuma iyaye shi yake kula da su to abin da ya zama haka ya ce to wannan shi larura ce ya iya haƙura da auren ma gaba ɗaya ko ko ya yi kamata yi
Assalamu alaikum. To shi Usman dan mazabin a ciki akwai guda ɗaya da na manta ya ce duke da ke da zai rabar da ita. Sai na wasu ce a'a an ta'ula a halaka wa iyalaka wata da alal fadala lil miskini wal yatimi khairul laka ka ciyar da matanka da 'ya'yanka abinda irara ka ciyar da marayu da mabukata shine yafi alheri a gurinka kakkarbu da dukiyarka to shi wannan magana da yake faɗa cewa shi ne dai alkalin kansa kam yana ɗaukar nauyin iyaye da makamantarsu da sauransu amma auren da shi ya fiye masa don da shi ne zai samu kima gurin ubangiji su ta'ala da abin da ake so za a samu bishiru ya zo gurin annabi alisan ka duba hadisin abu ahmad ibn hanbal a cikin musnad bishir ya zo annabi alisan ce da shi bishir kana da aure sai ya ce masa a'a kana da halin yi ya ce yi sai ce da kirista ne kai da fada za ka zama ya ce kai aminin iblis ne shedan ba shi da kibiyar da ba ta kuskure irin gwagwarci haka na ba sai faɗa masa in dai har ba ba za ta kuskure ba to gwagwarci ne saboda haka wannan halin da yake faɗa yake ciki kamata ya dinga roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ga istighfari na in ana yin sa Allah warware matsaloli yake ya dinga yawa ita istighfari sannan kuma makusantansa ƴan uwansa da abokansa su duba Allah bai kamata mutum yana cikin musulmi ya samu kansa haka ba in dai ya tashi auren ya nemo wanda suke suka san kansu wanda ba su auren suke so a yi kawai don abu Allah sanatare kuma nufi zatin Allah da wannan ko za ta karɓi sadaki a ba ta ɗan wani abu da bai taka kara karya ba yan uwansa da abokansa za su iya haɗa masa wannan abu in suka haɗa masa zai iya aure kar ya karya a zuci domin alamansa so yake karya wannan za su iya wani abu kuma kai ina ganin ko damunan da ta zo in zai dinga fita dan waje-wajen nan yana yana zamun lauje yana yawo ciyawa kai kai yana zuwa kafin damuna ta wuce Allah da zai samu jari ya samu kuɗin da zai aure in Allah ya ciya wannan ya cikin damana ta Allah ce irajul mabaha ta ce in ma ba zai wani abu ba ta ishe shi ya samun kuɗi so da in ya tashi tsaye zai iya samun wannan ai dagewa ake ana mikewa ai abubuwa iri iri wanda za a iya samu ana manta wata rana na taɓa yin lecture a IBC Islamic Vocational Vocational Course wanda ake na Najeriya gaba ɗaya an yi a jihar kano a wata karamar hukuma na jini lakca aka ce akan wato ba da gudunmawa da irin yadda mutum zai rike kansa to mu zamani ya zo karatu din an yi mutum zama yake so yake zama sakwarkwaltacce baya iya kansa komai abinda muka gada na karatu da ake na ƙasar nan an bashi sai kuma sukan abin ake yi kun ga karatu da ake yi da na ƙur'ani a tsangayu karatu ne da yake cike da abu uku akwai karatun mai sunan karatu duk inda mai karfin karatu ke a duniya mutanenmu suna da karatun da ya fi karfin nasa ko a ina yake kuwa sannan na biyu akwai tarbiyya ta ganin girman ƙur'ani da ganin girman masu ilimi na uku akwai ma'amala da duk gardin da yake karatu za ka tare da shi da damuna yana da gonar da yake noma sannan yana zuwa barema sannan yana ɗinkin hula ko yana ɗinkin kwado da linzami kuma yana yin itace amma ka zo ka ce masu karatun ƙur'ani su suke zama barayi karya aiki cin mutunci ne ga musulunci mutane da suke aka ba su zauna sun duba abin ba da idan basira su je su wa'annan duk wanda suke yi wa'annan karance-karancen wannan suke da in ka tara mutum dubu ba za ka samu ashirin wanda suka lalace ba to wannan sana'o'in da suke suna iya ɗaukan mutane kuma su suke zuwa ciyawa su je su sayar su suke yin shuci to duk wannan hanyoyi ne da mutum suke to da na zo na yi musu lakta na ce duk naga abubuwa na mutane yan boko ne kowa yana a elite ta ce duk girman kai muke sawa harkoki na sana'o'i kanana kanana kanana da ake dinnan duk in ka bi su samu za ka yi Allah ya sa ta shiga masu digiri da digirgir akwai wanda suka ce mun a lokacin da aka yi lecture wani ya ce naira biyar ce aljihunsa magidanci ne amma da ya ɗauki wannan shawarwarin yana dawa gida ibisu ya ce sai ga da kuɗi man kasa na aje komai a gida na har da rara haka ake abubuwa ne ƙana ƙana cikin mutane in mutum mai girman kai ba yana yin nan da nan kuɗi za su shigo masa zai iya komai saboda in ya mai da hankali zai yi wannan abu na jan hankalin mu akai amma a ci kwalkwalcewa da raguwa da bara ba wanda ya taɓa zuwa ya same ni ya ce ba shi da komai taimako yake so lokacin da wani ofis ya ce tun daga unguwarin wajen goron dutse a ƙasa na tako na zo nan na ce wai wai wai sai aka yi wa Allah godiya da kake lafiyayye da goron dutse ka taho har wajen manajiman a ƙasa sai ba ka buƙatar taimako ne ce bayan ofis ina duk gaciya na samu lauje ka dinga yi ba ka je ka dinga roƙon mutane ba haka ake na taɓa zuwa ne lecture a gamman college ta can federal gamman college ta can hanyar unguwa uku din nan wani ce wai abu kaza samun kuɗi mai nace mai ka ɗauki sana'a sai ka yi aiki an baka kuɗi shine sana'a ko a kamfani ko a gwamnati kasuwanci sana'a sauran abubuwa ka nace yanzu na kalle shi na kalli damuna duba ciyawa in ka shiga ba za a ganka ba sai samu lauje ka dinga yanka kana kaiwa a yau sai ka samu kuɗin da ya fi ƙarfin bukatar gidanka kafin wata ɗaya sai ka samu udin jari sai an gada mana ta kusan wuce je ka samu mu girbi ka yi sassabe ka zo ka yi ingilici ga masu son kiwon doki nan da yawa burjik a cikin mu sai ka sayar musu sai ka samu abin yi wannan shi yake kokari a kula mutum da dinga cewa talauci ya faɗa sa akwai abin yi da yawa hanyoyin halak sun fi na haram yawa sun fi ta kuma sauki duk inda bin Allah yake ya fi sako sauki ya sallah a cikin Qur'ani al'amalar Rasul yake cewa laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ma kasabat harafi uku ne kafin sinun ba amma zunubi iktasaba sai da aka ƙara maka hamza aka ƙara maka ta so da nuna maka ya fi wahala wanda zai nemi aure izo iraye rayuwar aure matar ta haihu ya yi suna a komai in alfasha zai yi kafin ya kududdura ya samu inda zai koya da kama-kama iya ninka wancan wahala duk abin da sai mutum zai sata kafin yi dabarun da zai bi ya sata isha in sana'a ce ya yi dubu to da ka mutane ko dabara ce to da ka ina jin hankali a mai da hankali a isa ya fari a nemi sana'a kuma kankantar ta sannan yan uwa su taimaka masa na kusa da shi sai su taimake shi ya aure shi kenan ya fita daga wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alhamdulillah Allah ya saka da alheri sai alga tawalan dangane da protocol da aka yi bayani na majalisun ma'aiki alaihi salatu wassalam su to shi yake nadawa alaihi salatu wassalam kowane matsayi ko ko sahabbai ne suke zabar wanda ya fi sanin annabi alaihi salatu wassalam sai a bashi wannan matsayin ko ya ake
assalamu alaikum annabi alaihi salatu wassalam duk abin da zai a duniya shawara yake banda abu daya shine ba da makami waya shawara da kowa ba a ba mutum mukami sai an ga cewa a ɗabi'arsa wannan mukamin ya dace da shi shi kwanan sai yana kallon ka ya sani ya shiga cikin sabai ya gane in yaƙi za a ya san wanda shi kaɗai abin da zai iya ba da gudunmawa daga shi sai takobinsa ya san wanda in aka bashi mutum dubu ɗari zai iya tafi da su ya san inda ake buƙatar amana zai saka mai amana ya san da ake buƙatar hankali da basira zai saka mai wannan komai nasa alaihissalam a tsare yake kaga ce fanan gidan annabi alaihissalam kaga sayyidina bilal radiyallahu anhu aka dora duk abin da zai a cikin gidan annabi alaihissalam bilal ne ba ruwan annabi alaihissalam ba mata za su tambaye shi ko kaza shi zai yi idan aka samu rashin fahimta tsakanin wance da wance a matan annabi sun sami wani abu na sa'insa annabi zai sa baki ba sai na abdurrahman ibn aufin tana shi ya dora da abin da suke so da abin da mai yi musu daɗi da wanda shi ne wakilinsa shi ke kula da su isa da bayan annabarsu zai suka ce za su je aikin haji zamanin sai na umar jan ya ce ina abdurrahman kai ne amintaccen sai na dare kai za ka yi musu jagora haka sa musu haudaji sai na abdurrahman ya shiga gaba sai na usman na kasa na baya su biyun nan tun daga madina sai su gama can annabi aka gama aikin hajji kaf suna tafiya a ƙasa ba saboda girmama annabi sau baya duniya suka yi wa iyalinsa ka abdurrahman na gaba sai na usman na baya sai na umar saboda shine khalifa ba zai bace ko za ku ji to nada su ba yake akwai akwai wannan najin dan gidan kaisu ne shine hajjin rijal wanda yake jan raƙumin da maza suke ya ware shi daban wanda yake jan raƙumin da mata suke an jasa shi na mata yake ba na maza ba akwai wanda yake na maza yake an jasa shi yake jan raƙumin mata shine dinga ran dan waka yake ce ruwai da ya an jasa la tubsiril qawarira ya ba shi wannan shi yake kula da abin da ya shafi wannan akwai wanda shi yake kula da zobe nasa alayhi salam kawai akwai mai kula da takalminsa alaihissalamu da kura tandinsa alaihissalamu da asuwaki shine ablahi dan masaud radiyallahu wannan komai ya ware akwai masu kula masa da shi alaihissalam su duk wanda ya baka ya san ka dace da wannan amma wannan na protocol wanda za a shiga gurinsa wannan su ne suka ga ya kamata yana da tawaru alaihissalam wani ban ya shafe shi ba zai magana ba kamacin da sun san wannan sai na abubakar shi ya fi kowa na kaltar annabi sai duk wanda ya zauna da annabi suna tabbatar maka ba wanda ya fahimci annabi sai kan abubakar nan so da shi tare suka taso tun ƙuruciya tare suka yi abin da ake na ƙuruciya tare suka yi samartaka tare suka yi aure tare suka yi biki tare aka yi babban babban abokin ango duk tare suka yi wannan ba wanda ya nakalce shi kamar sa da zai tafi hijira ma daga shi sai shi alaihi salatu wasalam wani Allah alaihi shi isa ya fi kowa gane annabi alaihi salam annabi kuma hankalin sa ya fi kwantawa kowa kamar sa fiye da shi eh shi yasa da aka babbata masa rai hasani ce za ta zakarta shajwan min aki shigatin wa zukur akhaka ababakarin bima sana'a yana da alfarma sosai to sau da ka ya san shi ya komai da su so yake kare masa alfarma abu ya zo sai ya suje shi wannan magan mace ta zo ta ce rasula ka aure ni an sha masa haka yana da kunya ba zai ce mata a'a ba ko ba zai ce ba sai shiru sai wanda ya ce farat ka ce rasula aura min ita sai ce bismillah kaga sai su yi maza su kubutar da shi ba sa barin sai jiri-jiri alaihi salatu abu ya sai su warware masa alaihi salatu wannan baya buƙatar sai an naɗa mutum ya haka ake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka da alheri shi wannan kuma yana tambaya cewa algatu malam dangane da majalisi na annabi alaihi salatu wasallam da aka ce sai an nemi izini to majalisi na makaranta idan ana karatu mutum yana da wani uzuri zai tashi kuma dawowa zai yi to abu na farko zai sa shaida ne a wajen ko na kusa da shi zai fara gaya wa sannan kuma sai nemi izini ya je ya dawo to ko ko ya kamata yi
assalamu alaikum idan mutum zai tafi wani guri in ana harka ta karatu zai dawo saboda kar ya tsaye da abin karatun to ya tsanar da na kusa da shi da zanawa da na hagu zan je guri kaza sai ya faɗi inda za shi kuma zan dawo to sau da aka su za su tsare masa gurin ba za su bari in za alama za su sama za su sa wani zai ce masa a gurin wani zai dawo in wanda ya shigo din ya san tarbiyyar gurin zama ba zai ɓata rai ba sai nemi wani gurin shi kenan sannan in malamin da zai bukata inawa ne sai a ce masa guri kaza ya tafi amma in bai sanar ba inawa ne aka ce ai yanzu ku aka neme shi aka rasa ta baki bai zama ya rike tarbiyya ba eh ba a yin haka wannan kuma za a hudda da mutane masu hankali daga mutum an masa wannan ba a ganshi ba to za su daina hudda da shi mai tagari sai dai su dinga baya baya da shi sun san ba mutum bane kuma eh assalamu alaikum assalamu alaikum shi usman ibn maz'unin daban kusan nan kuma usman ibn affan yake shine wanda ya khalifa al-khalifa salis usman ibn affan da jiran shirkin annabi sun da ya auri ruqayya da da ummu kulsum radiyallahu anhuma usman ibn affan ba quraishi ne shi na maka shirkin annabi usman dan maz'un kuma daban shi usman dan mazhuni shine farkon mutumin da aka fara binnewa a makabartar baki'a shi na usmanu kuwa yin sai an shekara nawa da binne sannan aka kai shi shine kuma an ka kula ko da yake ba da kai ka je ba wanda yake ya san kabarin usman dan mazhuni yana tsakiya daga kabarin ibrahim mu'azzam da mai yana a gurin da su tare suke shi na usmanu ko kabarin sa shine karshen baki'a a wancan lokacin yanzu ne aka kara tukunin ko yanzu aka nuna talabijin za ka gano inda kabarin su yake rajin lafa'anu shi ne ba daban-daban suke hatu wannan ya fadalin lahi wuce himan ya sha wa'ai ba ce wayan tambaya ne wani abun guda hudu da aka ce wanda ya same zai shiga aljanna mace kuma fa sai ba ta cikin wannan amma ku sani an sadda annabi ya faɗa wa asma'u binti yazid yace husnu tabahu li ajli zalika kullu duk abinda aka ba maza suke iya banda mace wancan kyau da ta miji sai ko sai ya haɗe wancan duk abinda zai samu sai ta samu sai dai shekan da zuciya da kuma shedanan mata suke zuga su aka su hana ta idan yanzu zage-zage kurin ake ana hurewa mata kunne sun ɗauka kamar daidai ne amma duk a lahira za su yi asara in suka bi wannan lahira ita ce man aka yi in aka tafi a irin wannan abin da ake tafiya ko mata yanzu ka san ba abin da suke so wai su wai miji ya so su sai abin da suka ce ayi ayi kai rago dabara ce ko ba a mutu ba an yi tsawon rai sai an zuwa sai an kai matsayin nasu in shaida ka tafi kai baki nasu in shaida ki sai an kai haka kai an san wannan ko tsufa zai zo matarsa ce da ta fari in ya ganta sai ce bayan Allah na so ku in san ki ta ce ban Allah kai ma haka kowa ya rude ba zai iya so wurin da zai zama haka yaushe zaka tsaya wannan kake nema yadda Allah ake bukata in mijin ya amince da ita Allah zai buga mata tambari ya da ita shi ake so ko sanin tabakkulin nan duk abin da ake nema in ta yi wannan shikenan ko sallah idza sallar hamsa wa sama shahara wa hajjar baita rabbiha wa adda zakata maliha sai annabi sai ce wa ada arba alha tadkhulu jannata rabbiha sai ta bu mijinta ta shiga aljanna wannan shi yake bukata in ta yi wannan duk za ta haɗe wayan abubuwan gaba ki da eh ma janaza da ba gurin mu zuwa mace bane ba ta zuwa ummu ummu adiya tajila na kaga malama ce a cikin sahabbai faqihiya annabi sai na zuwa har gidanta annabi na da ta liman a kabilarta ma da ya tadda ita mata amma fa za ta yi wa da ya tadda ita sun taho an yi mutuwa ya ce ina za ku suka ce gurin janaza ko za ku haɗa gawa ta ce a'a ko za ku yi mata sallah a'a ko za ku kai ta makabarta a'a ta ce irjina mazuratin mazuratin la ma'ajurat kowace ku ta koma gida da zunubi ba da lada ba ba amma yanzu an waye gari mata har makabarta suke zuwa ba su da hujja a shari'a da suke wani sai dai wata aƙida ba ta musu wanda annabi alaihi zo da ita ba to addu'a da mata za su yi wa iyaye kuma suna tuna daga gida su yi musu amma mace dinga ita ma da maza suke zuwa makabarta da ita ma ta ce sai ta je ta shiga makabarta nan ba a san da ba hujja ba ce wannan tana zaune a gidanta komai za ta eh to to kawai idan larura ta kawo mace majalisar annarsu ya ake kamar da asma binti yazid to ba hakan ba ma a duk zaman da yake alaihissalam a yi haɗaka ne da maza da mata mata suna bangaren su daban maza suna gurin su daban shi sa madina har yanzu a haka in ka je masallacin madina a gurin mata a killace ike na maza a killace ike ba a haduwa to wurin su an ware musu suna zama in ka zo tsakanin babu jibril da babu bilal za ka ga babu nisa annabi sai ce ya kamata a barwa mata wannan kofar kula dan umar tun daga ran da ya je ce sai da shekarar 60 bai sake bi ta ce ita ba saboda bukun umarnin annabi alaihi salam ita ce babu nisa ta nan suke shiga saboda haka da suka yi masa akwai ma kuka da suka kai masa alaihi salam sai ce na ware muku rana ta musamman ta kuce za su yi tarayya da maza a koyaushe akwai ranar da iware in ta zo mazan hakura za su fita matan da kaɗai za su zauna su yi masa tambayo a lesa duk abin suke suna jini sai a gama sun sa sannan mazan su zo to su ana an musu wannan shi sa aka ce mata suna da tsangaya goma sha ɗaya maza kuma suna da ɗaya a gurin annabi alisam tsangayar mata goma sha ɗaya maza kuma ɗaya ko a tsangaya shi ne a ilimin zamani muke kirsi faculty na university faculty suna da faculty goma sha ɗaya maza suna da ɗaya faculty tara su ne buyuta a zuwa jin nabi alisan hakunan mata an su kowace take da bukata za shiga har cikin ɗaki ta faɗi bukatar ta ma namiji ba zai ba da ma yi wannan kaga suna da tsangaya tara ta ilimi ummu sulaimin har ciki ta shiga ta ce ya rasulullahi idan na saka ya zan shi kai kaza sai ta matsa sai na Aisha ta ce kyale shi kunya ce da shi ba zai fito ga miki karatun da kina faɗa wani abu da ya shafi mace mai zurfi ba shi ni sai in miki bayani kaga a gida take ta wannan da aka faɗi cewa wajen ribuhunna din nan mata suka yi sakaka a mari a dake su ai da a ranar ko ce ta da ku aka dinga duka da daddare a daren mata suka dinga zuwa gidan ana suka dinga kaiwa kuka ɗakunan matan salisu da asuba ya ce mata sun yi ta zuwa ɗakunan mata na sun ce ana dukan sai ce wanda dai da ke matarsa ba mutumin kirki ba ne a gurin Allah ya kashe wutar shi ke haka ya ce duk wanda annabi sai ba mutumin kirki ba ne to ba da zai mutumin kirki ba sai dai in ya daina wannan abu kaga ma ɗakunan suka je suka faɗa kaga suna da tsangaya tara tsangaya ta goma shine zaman da ake da su da maza tsangaya ta sha ɗaya zaman da ake da su su kaɗai ba mata ba maza kaɗai suke da duk gata mata suna da shi amma yanzu duk ba a ganin wannan ba a ganin abin da annabi sai musa irin wannan sai a ta zuga mata ana tafa suna barin hanyar da ake so suna shiga wani guri daban to shine an gane ko inda ya tsoma da assalamu alaikum da ake addu'o'i kawai wannan dai na roƙon cewa algatu malam muna roƙon alfarma a samu lokaci a nuna mana yadda zaman annabi alaihi salatu wasallam yake da yanayin da yake shan gida to sai kuma addu'o'i
to da ke mutane do a abin nan ake yi zama muke haka na ƙasa daman yanayin so ne a ce da na zo a zaune ne lakshar ma wataƙila shi ne zan hoto amma kuma ko a zaune ne ba za a iya gani ba saboda zai a falas muke da zama ne irin na siyasa wacce take wannan yana sama da wannan yana daga ƙasa duk wanda yake nan an kewaye an yi kuri to za a iya ganin abin da ake yi to shine ake iya samu inda akwai dandamali ake ta in akwai dandamali sai ne a gurin a gani kowa ya iya gani amma aka za amma dai kwatanta da ne aka da ka wataƙila ai an iya fahimta akan wannan eh sai kuma wataƙila tunda ana iya ɗauka a irin abin bidiyo din nan in masu wannan suna so wata ran sai su zo gurin kawai sai an kwatanta musu ga yanda yake alaihissalam yan zai gana da yan uwansa na jini alaihissalam akwai yanda yake zama alaihissalam sannan akwai zaman da yake a gurin yaki in ya fita yaki har ya dawo akwai irin zamansa in kuma ya aiki mutum kamar a nan ya ce wanda je ka guri kaza ko tsallakon gobe ka samo min kaza to akwai yanayin zaman da yake da ka zo ka san wani ya aika yana jira alayhi salam sannan akwai zamansa da yake alayhi salam na cin abinci sannan akwai zamansa da yake da la'asar in ya gama ya je akwai asabari da yake da shi guda hudu akwai asabari wanda aka yi masa saƙa tsaye da kwance an sa asabarin haka a tsaye kuma an sa wani a kwance to wannan baya naduwa in na kwance ne zaka iya naɗe shi amma kuma an sake sannan an yi shi a gado gado kuma an sake gado gado kamar shi kaɗai ne yake naɗe shi da kansa da wannan yana da alfarma duk lokacin da yake son ko barkwanci ko na abu sai ya ɗauko shi in mutum sun kai dubu ɗari hudu ya ce su zauna lafiya sun zauna a kai kuma yana sai magana a kansa yake zama sai ce ga wani nan yanzu zai shigo kaza yake to ran da yake so haka yake alaisa to an yi la'asar yana da wata farfajiya sai zai saka ko wannan ko wanda na na khadija da zamana ta bashi ko wanda mutanen madina suka wasa guda hudu yake da shi sai ya shimfiɗa an gama ɗakin na aisha ake kyawar jana ba a fita da su waje to in ya zo ya zauna shi ma akwai irin yanayin zaman da yake yi mutum ɗaya ne yake isha gurin sai masa barkunci abu huraira shi zai zo ya tadda shi a zaune sai warha ya gaya masa magana shi ma ga shi dan da ya shigo sai ka shigo mun in ce ko sai ya dariya haka yake masa alaihi to wannan dai akwai yanayin yanda yake alaihi salatu da kuma yanda yake kishin gidawa alaihi salam da yanda yake kawar kawasan yake kishin gida da kuma kafadar da yake kwan kishin gida da ita wannan duka in Allah ya da an samu ta gaba masu abin bidiyo suka ɗauko sai na nuna musu yadda yake alaihi salatu wassalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
masu roƙon addu'o'i daban-daban da ya kai ta abin da
an ce da zikirin salihi na ta tuna zalal barakat to shugaban salihan muka ambata alaihi salatu wassalam da kuma khairul quruni suna suka zauna da shi alaihi salatu wassalam sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to Allah bai salati goma ga annabi اللهم استر هذه السورة الكريمة ما فيها من أسمائك العظيمة وصفاتك الجليلة وآياتك الباهرة وسلطانك المبين نسألك أن تؤتي سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأن تبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أن تؤتيه نهاية ما يسأله السائلون وغاية ما يعمله العاملون أن تنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة أن تؤتي أمينه وحبيبه جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وسؤله معموله نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاش موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم نسألك أن تنظر إلينا بعين رضا والقبول وأن تغفر لنا جميع الذنوب تستر لنا جميع العيوب وأن تجعل تحت الستر ما تحب وترضى وأن تصرف عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه أن تيسر لنا جميع الأمور وأن تقدر لنا جميع الحوائج ونسألك رضاك ورضا رسولك صلى الله عليه وسلم إذا لا سود بعده ولا معه أبدا نسألك أن تجعلنا من أحب أحبابك إليك ومن أحب أحباب رسولك صلى الله عليه وسلم إليك نسألك أن تجعلنا من خيرة أوليائك من خيرة أحباب رسولك صلى الله عليه وسلم نسألك أن تجعلنا من أكرم أوليائك عندك ومن أكرم أحباب رسولك صلى الله عليه وسلم عنده اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مغفورا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلا الا عافيت ولا دينا الا قضيت ولا هما الا فرجت ولا كربا الا نفست ولا لاجئة الا قسمت ولا عدوا للاسلام والمسلمين الا خذلت ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها علينا يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والهدنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث